بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan ramadan shekara ta 1433 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shine kuma ida ce da sha hudu ne ko sha uku sha uku ga watan takwas shekara ta 2012 a lissafin turawa za mu dora akan abinda muka dakata na tafsirin wannan sura mai albarka suratul tauba idan ba manta ba kamar jiya mun tsaya ne akan aya ta 22 daidai fadin Allah yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah madaukin sarki ne musu bushara daga gare shi da rahama tasa da jin kai da aljannatai waɗanda ƙoramai ke gudana a ciki kuma akwai ni'imomi da wamamun ni'imomi khalidina fiha abadan suna masu kaddara ma dawwama a ciki su waɗannan bayan Allah na kwarai da Allah faɗa su ne alladina amanu wa hajaru wa jahadu inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah akwai babban lada a wajensa to yau za mu tashi inda Allah madaukin sarki yake kira ga mutane cewa kada su riki iyayensu da 'yan uwansu a matsayin masoya sabanin Allah waɗannan iyaye da 'yan uwa ana ɗaukar su masoya ne in sun bi Allah sun bi manzon Allah amma yayin da ya zamanto sun kishiyanci Allah da manzon Allah to ba a ɗaukar su a matsayin masoya to sai ya ce me
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da rahama da jin kai yake cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci musulmi su hijira daga garin Makka zuwa Madina su koma Madina daga cikin su akwai wanda ya ce kai gaskiya saboda yana da nauyin iyali yana da 'ya'ya masu tarin yawa yana ganin gaskiya ba zai wannan hijira ba saboda kada 'ya'yansa da iyalansa su cozarta sai mutum in ya zo zai hijira sai waɗannan 'ya'ya da iyalai da 'yan uwa sai su ce da shi nun shudu kallah muna haɗa ka da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tu ana kada ka tozartar da mu ka zauna ka haƙura karka bin Muhammadu Madina wannan sai ya sa mutum zuciyarsa ta taushi ya ji cewa gaskiya ba zai iya barin iyalinsa shiga wani yanayi ba ya tafi ya basu ya je bin manzon Allah gwanda ya haƙura ya zamansa a makka sai su haƙura su daina yin wannan hijira to shine Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba'akum ya ku wadanda kai imani kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da kuma ƴan uwanku danginku auliya kada ku rike su a matsayin masoya majiminta al'amura kenan sabanin Allah tabaraka wa ta'ala in istahabbul kufra ala iman yayin da suka so ko suka zaɓi kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su daga cikin ku ya so su ya miƙa musu wuya ko kuma ya mika musu asiri da sirrin musulmai kamar yadda ake samun wasu din iyayensu ba musulmi ba ne yan uwansu ba musulmi ba ne sai su ɗebi asirin musulmi su je su rinka gaya musu duk wanda ya wannan to fa'ula'ika humuz zalimun to ya zamanto cikin waɗanda suke azzalumai ne lalle wannan ya zama zalunci kwarai kwarai da gaske a wata riwayar um, a arwato daga daga wasu malaman suna cewa ita wannan aya din ta sauka ne akan umuman wato generally dangane da al-abbas ibn abdulmuttalib da kuma talha yayin da suka ce ba za su yi hijira ba an zo za a yi hijira suka ce gaskiya su ba za su samu daman yi ba suka ce a dunkule wannan aya ta sauka ne akan su kuma tana magana ne akan su almuhim ko abbas ko talha ko daga cikin sahabbai wanda ya ƙi yin hijira duka dai aya tana magana akan su amma hukuncinta ya shafi dukkan al'umma gaba daya a nan abin da za mu iya ganewa dangane da ayar shine haɗarin ka fifita ƙaunar iyaye haɗarin ka fifita ƙaunar 'yan uwa da son su akan sama da ƙaunar Allah sama da ƙaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ashe Allah yake gaba da uba Allah yake gaba da 'yan uwa Allah yake gaba da iyaye Allah yake gaba da abokane da kowa da kowa idan Allah ya ce zancen Allah ya zance ya ƙare amma dan uwa ana yi masa biyayya a masa da'a idan zancensa ya dace da na Allah kuma ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to anan kuma mutane ya kamata su gane cewa yayin da aka ce kada ka riki babanka da dan uwanka a duniya baka da masoya sama da wannan iya soyayya a ce ubanka iya soyayya a ce dan uwanka baka da masoya sama da waɗannan to sai aka ce ba a yadda ka rike su masoya ba in ba su so Allah ba ko ba su bi Allah ba ko sun ba da dokar da take ta saba Allah ta saba annabi to yaya kuma mutane suke zuwa suke fifita wasu mutanen daban ba ma uwa ba ba uba ba ba dangin iya ba na baba ba siɗiɗi ba saɗaɗa su fifita su akan maganar Allah su fifita su akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana akwai hadari kwarai bin ra'ayin wani da ra'ayin da yake ya saba wa Allah ya saba wa annabi wannan hadari ne ba karami ba to shi yasa Allah ya sifanta masu wannan cewa fa ulaika humuz zalimun lalle waɗannan sun zama azzalimai to sai ce me kuma
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
gaya musu ya manzan Allah in kana aba'ukum sallallahu alaihi wasallam idan har iyayenku da suka haife ku wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku da kuka haife su wa ikhwanukum da ƴan uwanku da kuka haɗa dangantaka da su wa azwajukum da matanku da kuka aura ko kuma mazanku da kuka aura wa ashiratukum da sauran dangi gabaki ɗaya waɗanda ba waɗancan da aka ambata ba wa amwalun niqtaraftumuha da dukiya da kuka tara kuke kokarin tarawa wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarsa wa masakinu tardawnaha da gidaje da kuka zauna kuka yadda da zama a cikin su kuke jin daɗin zama manya manyan gidaje da benaye na alfahari ahabba ilaikum min Allah wa rasulih waɗannan abubuwa da aka ambato muku su kuka fi so sama da Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabili kuma su kuka fi so sama da ainihin wato jihadi saboda Allah fatarabbasu to kujira hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da hukuncinsa wallahu la yahdi alqaumal fasiqin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai alkharijina an ta'a wanda suka fito suka ibin Allah tabaraka wa ta'ala alfisku a larabci ana nufin alkhuruju an ta'atillah fitowa da kimbin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana kunshe da abubuwa kamar haka jaka ce mai fadi akwai bukatar a fasa cikinta Allah ya ce iyaye ɗaya kenan 'ya'ya biyu kenan uku wato 'yan uwa azwajukum mata hudu ashiratukum dangi na biyar kenan tijaratun takshawna kasadaha na shida masakinu tardaunaha na bakwai idan waɗannan abubuwa guda bakwai su suka fi soyuwa a gare ku su kuka fi kauna su kuka fi so a gare ku sama da Allah sama da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da ma jihadi fi sabilillah to shikenan Allah ya fusata ta cewa to ku saurari abin da zai biyo baya malaman tafsiri suka ce abin da zai biyo baya a wannan lokaci din shine fatu makka da aka yi da aka zo aka bude maka ga baki ɗayanta ta yanda suka zo suka nemi sulhu ma da kansu saboda abin da suka yi na ƙetare iyaka da sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a nan gurin abin da ake so a ce da mu ya koyan uwana ba a fifita waɗannan dangi da yan uwa da aka ambata mana akan lamarin ubangiji da addinin Allah da kuma jihadi saboda shi Allah din alamar imani shine mutumin da zai fifita Allah akan duka waɗannan gaba ɗaya duk wanda ya fifita waɗannan akan Allah to gaskiya yayi hasara ba karamar hasara ba kuma bai ci riba ba bai dace ba da zuwansa duniya don ku Allah ya fushi da shi ya sa shi a layin fasikai kuma waɗannan abubuwan a duniya su ne abubuwan da ɗan adam yake son su ɗan adam yana son ubansa ko shakka babu ɗan adam yana son ‘ya'yansa ko shakka babu ɗan adam yana son ‘yan uwansa ko shakka babu ɗan adam yana son matansa ko shakka babu ɗan adam yana son danginsa ko shakka babu sannan ɗan adam yana son dukiya kuɗi wannan kan ba buƙatar sharhi ko da wani bayani ma sannan ɗan adam yana son tijara kasuwanci business ɗan adam yana so sannan kuma uwa uba wa masakinu tarzaunaha wurin zama da kuka so kuka yarda kuka amintu kuka kashe miliyoyin kuɗi ɗan adam yana son waɗannan abubuwa gaba ɗaya to amma duk da son da dan adam yake musu kuma da kaunar da dan adam yake musu to Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sama da waɗannan iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da dangi da abokanai da kasuwanci da duk abin da ka sani su suke sama a wato Allah yake sama da su ashe alamar imani shine ka fifita waɗannan ka fifita Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan abubuwa ga baki ɗaya shi sa manzo Allah yake bada cikin hadisi cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani abin halitta wajen saba Allah madaukin sarki ko shi waye kuwa duk wanda ya tsallaka lamarin ubangiji to tsallaka shi yake babu wani dutse da yake tsayawa a hanya ya hana Allah ketarewa ko ya hana shari'ar Allah ketarewa to sai ce
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله يكي حقيقة فا shiɗin Ubangiji ya taimake ku ya agaza muku a wurare masu tarin yawa kalmar mawatin tana nufin mashahid wurare da ake zuwa na yaƙi na jihadi Allah ya taimaka muku ya agaza muku wurare da yawa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum ga ma ranar yaƙin hunain lokacin da yawan ku ya birge ku kuka ga kuna da yawa har kuke cewa lan nughlaba al-yawma min qilla sabai suka ga sun cika an haɗu an kambama suka ce ai yau wallahi ba wanda ya isa nasara akan mu idan mu kaɗan ne suka ce yau za mu yi wa kafiran nan kamun kaji ba su ce insha Allah ba suka manta da nasarar ubangiji a kansu to shine sai Allah ubangiji ya nuna musu cewa wannan abin da suka yi ba daidai bane ba a alfahari da yawa kamar yadda kuma ba a alfahari da karfi dan ku Allah ne mai ba da karfin kuma yawan in ya zamanto yawa ne babu karfin imani to bai da amfani Hunain wani wadi ne wani kwari ne tsakanin Makka da Ta'ifa a can ne aka je aka aka aka aka aka fafata lokacin da aka zo za a tafi sabai an yi shirgi an tafi da yawa suka yi ta alfahari a hanya cewa ai suna da yawa suna da yawa to shine kuma Allah ya ladabtar da su su kan saban akan da'awar yawan da suka yi ta yi iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a Allah ya ce yawan naku bai wadatar da ku da komai ba inna zafara la yakunu bil kathra ribata ba yawa ne yake sa a ribaci yaki ba ko a ci nasara a tafiya ba shi bane ba wa daqat alaikumul ardu bima rahubat da aka zo yaki kasa ta yi muku kunci da abin da take dauke da shi take tattare da shi suka ji duniya ta musu kunci suka rasa abin da ke musu daɗi sun mawallaitun mudibirin kuka juya baya kuka danna da gudu kuka ɗibi na kare munhazimin aka yi muku kace kace aka karya ku dan a lokacin kamar yadda riwaya ta zo sun taho sun taho sun taho suka danna suka shiga wannan kwari ashe su waɗannan kafirai da aka je yakin hunain wato sun je sun yi likimu sun kwanta da kibo sabai ba san da su ba wannan sai da suka gangara sun gama shiga wallahi malam sai suka ji barin kibiyoyi kawai fiu fiu fiu fiu kuma suka kasa gane daga ina ne suka yi ta rashkin su da da waɗannan kibau din sama da ƙasa malam aka yi ta zubar da mutane aka yi ta kashe gawawaki kawai sai dai kaga dan uwanka an harbe shi da kibiya ya faɗi ya mutu ka duba kuma kaga daga ina ne babu to da suka ga lalle ba su shiga wannan kwari da shiri ba shine suka juya baya dan su je su ƙara kimtsi da shiri su dawo to kaga anan gudun Allah ya ladabtar da su ashe tarin yawan naku to ba zai muku amfani ba inda ba ku nemi taimakon Allah ba to a lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su Abu Sufyan suna gefen shi kuma Abu Sufyan bai tafi a lokacin yace ni kuma yau zan nuna wa ubangiji jarantata abinda nayi na kafirci na da zan nemi Allah ya wanke mun shi saboda jarantar da zan nuna a Hunain Abu Sufyan shine yake ihu yana kiran mutane yana cewa ku dawo ga annabi nan ku dawo ga annabi manzo Allah tashi da kansa yana kira yana cewa ya ku jama'a ni ne annabi ana annabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib bai ja da baya ba bai gudu ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama riwaya aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a bar hawansa ma lokacin tana kasala amma haka yake ta zungurarta yana ta zungurarta yana ta turata yana ta turata dan dai ta je ta shiga a lokacin da ake guduwa shi kuma lokacin yake kokari ya ankare ya shiga wurin gaba daya yana cewa ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib daga nan ne malamai suke cewa ya halatta mutum ya danganta kansa da kakansa sunanka Abdullahi Usman Umar sai ka ce kai ne dan gidan Umar alhalin babanka Usman kamar yadda maza Allah yana cewa ni din dan gidan Abdul Muttalib ne wannan ba laifi bane thumma wallaytum mudbirin sai kuka juya baya thumma anzalallahu sakinatahu daga baya Allah ubangiji ya saukar da natsuwa ta sa as-sakina ana nufin al-amana wat-tuma'nina natsuwa da kwanciyar hankali ala rasulihi ga annabinsa wa alal mu'minin da kuma sauran mu'mini su ma Allah sauka musu da natsuwa wa anzala juludan lam tarauha Allah ya saukar da rundunar da baku ganta ba su waye kenan mala'iku mala'iku suka sauko to me suka yi wasu malamai suka ce a lokacin ma a hunayin din mala'ikun da suka sauko ma ba su yaki ba kawai sun zo ne su tsoratar da kafirai amma kuma su ƙara wa musulmi ƙarfin gwiwa kamar yadda a yakin badar muka karanta da ku Allah ya saukar da mala'iku dubu a yakin badar kamar yadda yau manzan Allah alkawari mala'ika mala'ika dubu haka suka ta saukowa da farin kaya da farin rawani sai aka ga mala'ika jibril ya sauko da dokinsa yana sa yana ta kore sauran mala'iku yana cewa ku shiga musulmi zai ce ina cikin tafiya ina kokarin na kai farmaki ga wani kafiri kafin na farga kawai sai dai in ga wuyansa ya sauka in duba an ga waye sauke kan nan wallahi sai na rasa wani ya ce ina tafiya da wani mutumin da ni dai ban san shi ba ban san shi ba gudu muke gudu muke muna kai farmaki yana kan dokinsa kawai sai dai ta kai farmaki duk inda ya shiga kawai takwabinsa sai dai kaga kayuka suna sauka kawai ana saukar da kayuka ya ce na juya na duba dama da hauni wallahi na nemi mutumin nan na rasa sai wanda Allah ya ce ai wannan mala'iku ne da Allah ya saukan muku wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da mala'iku rundunoninsa da baku gansu ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu daman ba wanda ya san rundunar ubangijinka in ba shi ba wa azzaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da kafirai bil qatli wal asri wa sabi al iyali wa salb al amwali aka ta kashe su ana kuma ribace su aka kame iyalansu aka ɗebe dukiyarsu duk a wannan lokaci na Hunain wa zalika jazaul kafirin kuma wannan shine sakamako na ainihin wato kafirai wannan abin da yake nuna mana shine ashe duk lokacin da bayan Allah suka rike Allah wallahi za su samu taimakon Allah ta inda ba sa tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron ubangiji Allah zai bashi mafita kuma Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani malam ashe musulmi idan suka kama gaskiya suka rike gaskiya suka haɗu akan gaskiya to Allah zai kawo musu taimako yanzu ma Allah bai ce bai zai kawo mala'ika ba a yanzu ma Allah bai ce bai zai kawo mala'ika ba zai iya kawo mala'ikun su yi taimako akan wani abu ba lalle bane mu sani amma sharadin a turo muku da mala'ikun shine ku zamanto amintattu ku zamanto masu gaskiya ku zamanto masu kokarin dabbaka musuluncin kamar yadda Allah ya ce da ku ba wai kuna mai da addini ya zama yayi kawai dai an zo an tarar ana yi shi yasa kuke yi ba kuna yi ne saboda Allah kuma kuna neman taimakon Allah to kun ga shi yasa a nan a farko waɗannan kafiran Allah daftar da su Allah daftar da su ai ai musulman Allah daftar da su amma daga ƙarshe kun ga yadda ayat ta nuna sai gashi ko musulmin sun samu sakina sun samu natsuwa kuma Allah ya ba su nasara akan waɗannan kafirai to sai kuma me
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم bayan wannan abin da ya faru kuma sun mai tubullahu min ba'di zalika ala man yasha kuma Allah zai karbi tuban wanda ya ga dama bayan wannan ma'araka da ta faru ga wanda Allah ya bashi ikon tuba din baya hana dan an yi barna ko an yi kafirci kuma in an tuba a cewa Allah bai zai karba ba zai karba yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha fayahdiyahu ila al-islam sai ga Allah ya shiryar da mutum zuwa musulunci kamar yadda ya faru ga irin su Abu Sufyan suka yi abubuwan da suka yi na rashin kyautawa suka cutar da Allah suka cutar da manzan Allah suka cutar da addinin Allah suka cutar da tafiyar da'awa amma daga baya kuma Allah madaukin sarki ya ba su fahimta suka gane irin su wahshi wahshi wanda shi ya je kashe sayyidina Hamza ya kashe shi ya farke cikinsa ya farke cikin ya farke hantarsa ya dauka ya gatsa ta ga irin su Khalid ibn al-Walid da aka je yakin Uhud lokacin ba musulmai bane su suka kawo farmaki wa musulmi ta bayan gida suka yi ta kashe musulmi sai da suka kashe mutum sama da saba'in amma yanzu ana cewa Khalid ibn al-Walid sai kai kabbara ma saboda yana cikin manya manyan mayakan musulmi ga irin su washi din in ka ji tarihin washi zaka ce kai da bai musulunta ba ma astaghfirullah saboda abin da ya mala amma daga baya Allah ya fahimtar da shi shine sun mai tubullahu min ba'di dhalika ala man yasha sai kuma Allah ya karbi tuban wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai to jama'a wannan yake nuna cewa duk inda mutum ya kai ga fandara duk inda mutum ya kai da wato botsarewa da kaucewa hanya to ba a cire tsammanin wataƙila Allah zai fahimtar da shi kuma mutum baya zuwa yanke hukunci ga dan uwan saboda ya lalace ya ce wane kawai dan wuta ne kawai har abada a'a wallahi zai iya yiwa ya tuba kuma in ya tuba nan Allah zai iya karba shi yasa kullum ake cewa ayi addu'a shari'a yanzu mu kaga kullum roƙon Allah muke Allah sa uba mu ya zama musulmi ko ba haka bane ba ku tsaya mun ba in ya zama musulmi ai kaga an rage hanya zai dan taimaka ga mu ma anan Jonathan ma ya zama musulmi ya daina sa wannan malafar ya dawo yana ɗaura rawani ko ko ba kwa so muna so muna so dan dai na kusa da shi ba sa tallata masa la ilaha illallah ne kuma ba mamaki musulunta addinin musulunci tallata shi ake a ko ina ribar musulmi shine a shigo ba wai a tafi ba kar a kar a shigo ba wai a ta koran mutane ba a matso da su da sauransu ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا قوة دكوي إيماني كسني تشا مشركي كافري نجس نجسج تما نجسة دين أم كلا بين أكوي نجاسة عينية أكوي نجاسة معنوية نجاسة عينية إتش نجسة da in ta taba ka sai ka wanki kaga yanzu misalin fitsari najasa ce ainiya bayan gida najasa ce ainiya waɗannan in sun zuba dole sai ka wanki in ya taba jikinka amma an najasatul ma'anawiyya kamar yanzu kaga alade najasa ce ma'anawi in ya taba ka ba sai ka wanke ba amma dai sunansa najasa kafiri najasa ne najasa ce wato ma'anawiya ta yadda dan kafiri ya taba ka ba sai ka je ka wanke jiki ba kare najasa ne in na ce kare ina nufin gangan jikinsa ba miyawun bakinsa ba shi wannan yawun bakinsa akwai nasi akan in ya zuba sai an wanke kwano sau bakwai ma amma dan kare ya zo ya kiliya da kai ya shafi jikinka ai ba sai ka je ka wanke ba wannan ma najasa ce ma'anawiyya ba ainiya ba da haka faɗin sa innamal mushrikuna najasun lalle mushrikai najasa ce to kenan sun zama wato najisun wa khubs kuma najasa wacce take ma'anawiya la ainiya ba wai in kafiri ya taba ka sai ka je ka wanke jikinka ba da sauransu Allah ce fala ya qarabul masjid al haram kada su kusanci masallaci na harami kar su kusanci masallacin harami su kusance shi ma kar su kusanta ba'da amihim hada bayan wannan shekara tasu shekarar da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu kada su yadda su je su kusanci harami bayan wannan shekara wace shekara ce wannan ita ce shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa wannan shekarar na samu labari kudin shawa za su zo su yi dawafi a lokacin aikin hajji za su yi dawafi tsirara za su sha giya za su yi lalata da mata sai ce ni ba zan je aikin hajji ba dan ba zan je in cakuɗa da su ba amma kai abubakar ka tafi ka je ka ka wakilce ni kai ne amirul hajji sannan bayan abubakar ya tafi ai zai tafi kai sai annabi ya ce idan ka je ka gaya musu daga bana shikenan ba arnan da zai zo ya sake zuwa ɗakin kaba yana mana dawafi tsirara babu an gama lokacin musulunci ya yi ƙarfi kenan izzatul islam wa quwwatihi musulunci ya samu karfi ya samu kuwa a gaya musu bana dai za ku yi amma wallahi daga bana ba wanda zai dawo kuma ku dawo ku gani akwai abin da za a tokare su da shi bayan ya tafi aka aika Ali bin Abi Talib mazala ce ya Aliyu dauki suratu bara'a ka je ka karanta musu ita براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيهوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجد الله كجيك فسا مسو براءة أكنسو da Allah da manzan Allah sun barranta sun yi hannun riga da su da kafirai amma an ba ku wata hudu ku je ku kimtsa ku yi duk abin da za ku yi daga bayan wata hudu to zancen ku ya kare to dama aliyu kuma karkatona ya je ta fasa bara'an nan amina abu huraira ya ce ina cikin waɗanda sayyidina abubakar ma ya tura mu ma mu je mu yi ta shela saboda a lokacin da kafiran da musulmin ake haɗuwa a yi hajjin gaba ɗaya to shine ma'anar ba da amihim hada fala ya karabul masjid harama kada su sake kusantan masallacin harami bayan wannan shekara din wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha lokacin da Allah ya sauke wannan doka sai mutanen makka sai suka ji tsoron ah to an ce kar wannan kafirai su sake zuwa kuma su suke zuwa da kayan abinci su suke zuwa da kayan kasuwanci su suke yin kaza su suke yin kaza su suke yin kaza to yanzu ai za mu samu matsalar abinci talauci zai same mu business din mu zai yi baya an ce mu daina zuwa america an ce yanzu america mun yanke hulɗar jakadanci da ita babu mu babu isra'ila to ai kasan mu za ta ci baya in dai america ba ruwanta da mu to ai mun karaya wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci ne fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi da sannu Allah zai azurta ku ya wadata ku daga falalarsa insha'a shi ma in ya ga dama in kuka bi shi dan an hana su shiga harami dama arzikin Allah ne ya kawo shi hana shiga harami ba shine zai tabbatar da talauci a haram ba sannan kuma shigowansu ba shine zai tabbatar da wadata a ainihin ƙasa ba فسوف يغنيكم الله من فضله da sannu Allah zai wadatar da ku daga falala ta in ya ga dama inna Allah alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ba su wannan wadata ta yadda ta saukan musu da ruwa midraran wani kan wani suka yi ta noma suka samu abinci suka samu wadata su kuma kafiran aka hana su zuwa aka ainihin toshe musu hanya aka ce su daina zuwa suna wannan barna da ta'addanci da suke malam kaga mutum ya zo malam zigidin haihuwar uwarsa ya zo ya kwabe riga ko dan tofi babu suna kewaye ɗakin Allah ka'aba fa ga gumaka a rataye guda 360 kuma a gama a shagiya a lokacin idan annabi ya zo yana wurin in yana magana sai su yi ta ihu wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sai su yi ta fito su yi ta ƙara su suna yin dawafin sun sa kunnen hannunsu a kunnuwa suna ta ƙara suna ta fito suna ta ihu wai saboda wai ba sa san wai aji abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wai yake faɗa saboda tsabar kin musulunci da gaba to in kun lura dai damu wannan aya da ita da makamantanta waɗanda muka yi ta karantawa suna nuna mana irin wato ƙarfin adawa da kiyayya da kafirai na duniya ma gabaɗi suke wa musulunci kuma dama ita duniya ta ginu ne malam akan gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba a taɓa zama a ce wai yau an waye gari wai ba a gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba zai yiwu ba dama mikarrin mifarrin ne a je a dawo a buga can a tada nan a miƙe nan a tayar da nan to haka gaskiya take kuma wani lokacin za a yi ta wahal da gaskiyar ta wahala ta wahala amma dai daga gaske daga ƙarshe dai nasara tana hannun ita wannan gaskiya din babu gudu kuma babu ja da baya to saboda lokaci kuma da mun fara karatun ne saboda manyan baki da aka gayyata su samu su karar su da mun yau ba karatun za a yi ba mai yawa tunda yau da rana ce da za mu yi addu'o'i na rufe wannan karatu mai albarka ina fatan Allah sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah nake roƙo ya datar da mu ya mana tawfiki kuma ya bamu nasara akan abin da muka sa a gaba akwai wani abu mai muhimmanci da na so ne mana bayani tun ba yau ba wanda a wasu yan uwa suka yunkuri cikin dai ɗalibanmu kuma matasa waɗanda muke tare da su a nan na wannan gari a cikinsu akwai manya-manyan 'yan boko ma'aikata gwamnati a cikinsu akwai 'yan kasuwa a cikinsu akwai waɗanda suke manoma duk dai samfarin mutane da kusa ne akwai ɗaliban ilimi akwai malamai da sauransu nau'i-nau'i na mutane amma samari matasa na wannan gari waɗanda suke da kishin addini suka kafa wata kungiya wacce take tana da amfani kwarai da gaske kamar yadda duk a garuruka ana samun non-governmental organizations kungiyoyi waɗanda suke na taimakon kai da kai na agazawa al'umma na wayar da kan al'umma wanda za su yi ne don su taimaki mutane su ganar da su akan wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci ne za mu faɗa a duk garuruka da jihohi ana ana ana an- ana da su ana kuma cin moriyarsu kuma ina so na gaya muku wani abu guda idan ba ku sani ba ya kamata ya kamata ku sani um, a irin wannan lokaci wanda yake mai muhimmanci kuma mai tsada um, wannan ƙasa tana cikin wani yanayi wanda yake yanda ka san wato ƙwarya ce dai ga tana akan ruwa kurin tana ta tangal tangal tangal tangal ko ta tsaya ko ta wuce gashi nan dai sai dai Allah ya barau kan sani kuma akwai tsare-tsare da ake gabatarwa wadda in ka ji su za su baka tsoro akan abin da ya shafi harkar addinin na a ƙasar nan amma dai mun san addu'o'i da kokari da mutane suke yi Allah zai bada nasara amma ba za a samu nasara ba in ba kun tsaya tsayin daka ba yanzu akwai tunanin hatta wa'azi ma da kake gani malamai suke za a dakatar da mutane da yin wa'azi sai wanda aka yi masa rijista sai wanda aka ba shi dama sai wanda gwamnati ya yankan masa license shine zai je ya ce Allah ya ce annabi ya ce kuma masu ba da lasin ɗin 'yan siyasa ne za su bayar tunda su suke da gwamnati kuma duk wata ƙungiya da ka sani wacce take taimakawa al'umma ta unguwa ne ko ta jiha ne ko ta local government ne ko ta state ne ta addini ne ko ba ta addini ba ne inda ba su da rijista da gwamnati to gaskiya suna da matsala kuma ba lallai ba ne su iya ci gaba da haka muke ba da shawara irin yan kananan kungiyoyi da ake a garuruka ba wai sai da sunan addini ba akwai kungiyoyi da ake na youth samari matasa awareness yanzu a rinka wayar da kan samari matasa ya za a bawa gari kariya kungiya ne ta samari matasa suna kula da tarbiyyar samari na gari kada wani ɓata gari ya shigo musu wannan suna da amfani kwarai da gaske kuma a yi su din a yi rijista da gwamnati don a kubuta da dukkan wata fitina da tashin hankali a nan nan yola din nan waɗanda suke yola adamawa sun san da su da yawa waɗanda suke zuwa ko bauchi ko kano ko kaduna akwai su da yawa kuma suna programs na addini da yawa hannu da yawa can ai nan ai can ai nan ai da sauransu to mu ma a nan garin kumo Allah ya hore mana waɗannan samari matasa waɗanda suke masu kishin addini kuma da sunan addini wanda ‘ya'yanku ne ‘yan uwanku ne kuma suna tare da ku suke ganin bari su kawo wani abin da zai taimaka wa al'umma suka sa wa sunan ainihin wato kwamiti ɗin cibiyar center for islamic development center for islamic development wato cibiyar ci gaban addinin musulunci a zamanance wanda na gaya muku akwai 'yan boko a ciki ba inda za a je a yi turanci a zamanance ba za su je su yi ba kuma akwai 'yan kasuwa akwai duk abin da ka sani za su toshe mana kafa da yawa akan wasu abubuwa da yawa yanzu muna da matsaloli sai ka ga mutum mu cikin samarin matasa an je ko an yi wa'azi an musuluntar da wani wanda yake ba musulmi ba daga baya musulunta sai a zo a samu matsala sai a je kotu ana zuwa to waye za su tsaya masa sai a ce wane wane ne ku daga ina kuke da guri kaza sai a ce to me sunan ku ku suwaye ne me rijistar ku daga ina kuke ku yi identifying kanku a mu yan uwa ne musulmi matasa kawai a'a in kullum in zamani ya zo da abu to ku ku tabi da zamanin ku yi amfani da shi don ku amfanar da addinin ku ku gane wannan kada mutum ya zauna ya ci baya kamar yanzu irin facebook da ake yi ana shiga facebook da su twitter din nan da su youtube duk musulmi za ku iya shiga ku taimaki addini a ciki ai ku rinka nasiha kuna aikawa yan mata kuna aikawa samari kuna aikawa yan boko da suke america ba ku yi wannan ba 'yan shi'a sun shiga gabaɗi sun mamaye facebook yanzu samarin shi'a a facebook su suka fi kowa yawa suna turancin suna komai suna aikawa 'yan uwan musulmi suke Birtaniya suke Amerika suke ingila an sa musu ra'ayin zagin abubakar da umar ko kuna nan kuna zaune kuna allahu akbar allahu akbar ba kuma wani bai ma san ya ake mu'amala da facebook din ba ma bai ma san me facebook ba kaga wannan ba daidai bane sai ku shiga ku yaki yakin kar ku dauka wai yanzu harkar yakin addini wai wai a gida ne malami zai zo yana wa'azi a kauye kawai a yanzu akwai yakin da ake sa a cikin tauraron dan adam ake yi a iska ake yakin iska yake bi yanzu yanzu sai ka harba sako da zai rikitar da duniya gaba daya ka faɗi magana kuma ka nemi evidence kuma ai ta maka commenting haka ake ana so mutane su zama wayayye to almuhim ne wannan kungiya ce ta samari matasa kuma taku ce ta mutanen gari ga baki daya kuma ita wannan cibiyar bata ware kanta ga wasu jama'a ko a duk wani matashi musulmi da yake da jin cewa shi matashi ne a lokacin da yake cikin samartakansa yana so zai bawa addinin Allah taimako da agaji ta kowace hanya to za su iya tafiya da waɗannan kuma suna tare da dukkan ƙungiyoyin nan gabaki ɗaya duk da su ake komai da komai da haka wannan manufofin wannan cibiya shine ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ta hanyar karantar da su alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na ƙwarai sannan abu na biyu akwai wayar da kan al'umma a zamanance wayar da kan mutane a zamanance yanzu ya kamata a ce misali a samu wani malami da ya ƙware akan harkar waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani ya ake yin email ya ake facebook ɗin nan ya ake amfani da irin twitter ɗin nan twitter su youtube ɗin nan ya ake shiga a yi da sako a zaunar da ku malami a zamanance wadda iya wannan abun ku samari matasa ya muku lakca ya muku bayani akai wallahi ina da ina da plate cd yanzu a cikin motata da wani babban malami ne a ƙasar saudiya a madina aka je aka gayyato shi malami ne wanda ya kure yana yawo duk kasashen turawa nan duk ya san makircin makirce makircen ainihin wato wato turawa aka kira shi musamman a wata jami'a aka ce zo wa samari lecture ya wayar da kwakwalansu akan abubuwa na zamani dan kada a bar samari matasa musulmi su zamanto kansu a cikin tukwane ke ba san me ke faruwa ba ya zo ya yi ta musu bayani ya ja aya ya yi bayani ya kawo hadisi ya yi bayani kuma ya kawo shi a zamanance wallahi nake gaya muku duk inda aka ci gaba ana yi programs yau ai wani taro na samari matasa da suke so su yi kaza sai a musu program a waya musu da kai sau ga garin ku yana cikin haske da ni'ima malam an ci gaba bai kamata garin nan yau yau shekara da shekaru malam ana muna da mutane muna da al'umma amma duk abubuwa da ake sai ka je ka ga a Kaduna ana kaza ana kaza ka je Kano ka ga ana kaza ana kaza ka je nan na Bauchi kusa da mu ana kaza ana kaza amma mu in ka shigo nan kewayen namu sai ga shiru ko muna da yaran matasan yan bokon wayayyun ko masu kishin addinin amma babu to wannan cibiya za ta taimaka kwarai wajen wayar da kan samari matasa akan abubuwan da suka shafi rayuwarsu ta zamani bayan aikin da kuma malamai na addini suke kokarin yi musu kuma da duk abin da za su yi za su yi shi ne a bisa tsarin da ya dace da addini bai ci karo da addini ba sannan kuma da kuma abin da ya shafi taimakawa samari yanzu kamar misali yara sun fadi a jarrabawa a wayek da neko a wannan cibiya za su iya shirya musu lectures a nemo malamai na turanci masu aƙida malaman mathematics malaman physics malaman biology malaman chemistry a samu wata makaranta ko cibiyarsu su buɗe wasu extra lessons da za a rinka kiran samari matasa ana koya musu yadda za su ci jarrabar wayek da leko din nan sannan kuma ana samun wani malami kuma da yake yana da karatun addini kuma ana musu bokon kuma shi kuma yana zuwa yana karantar da su bokon su a irin wannan kungiya yana cikin ayyukan su za su zaɓi zakakuran ɗalibai a gari waɗanda suka fi kowa cin jarrabawa kuma su lura da tarbiyyarsu ta addini sai su ga wace hanya za su bi su taimaka musu su tura su yi karatun likitanci su tura su yi karatun lauyanci su tura su su yi karatun injiniyanci kai har ma su yi musu hanya da za su sama musu karatun addini su fita zuwa kasashen waje duk a karkashin wannan santa din sannan kuma yana daga cikin ayyukan su abin da za su taimaka wa mutane shine wani abu da ya zo ya addabi mutane a gari samari matasa da ya addabe su aka rasa yadda za a sa kai to za a yi amfani da wannan cibiya wajen shige da fice duk abin da ya shafi alaka da gwamnati ko alaka da zamani ko za a je wani guri ko sama ko ƙasa to za su taimaka kai har abin da ya shafi samar da irin ayyuka irin nemo vacancies na ayyuka za a ɗauki wasu ma'aikata a wata ma'aikata a abuja ko a lagos za a yi kaza su kuma za su je su yi ta nema tunda akwai kayan bincike na zamani da sun ji labari za su samarin su matasa da suke da su a nan gurin za su yada su ba da labari a za a dauki wannan ne za a dauki masu kaza za a dauki masu kaza su ta yadawa ta yadda za ku ci samun ayyuka daban-daban daban da duk ta karkashin wannan cibiya mai albarka insha Allah to ne su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka rubuta suka bani na suka yi mun kuma sharhi na manufofinsu da sauransu cibiyar za ta kasance akan tsari tsarin nan za ta samu petrol shugabanni kenan dattawa wanda za su shugabance ta ba wai yaran suna shugabance ta ba dattawa sarakuna za a iya samu dan su ne iyayen gari za a rubuta musu takarda na neman amincewa su amince wanda za su sa ido wajen lura kuma yin abu da ya buƙaci gari kamar yanzu ana wasu sun addabi mutane a gari ana yawan shaye-shayen giya ko shaye-shayen wiwi ko kuma ana yawan kaɗe-kaɗe ko ana yawan abubuwa to da sun je gurin masu gari suka musu magana to da sunan wannan kungiyar gwamnati za ta gyara wannan abu ko kuma al'umma za su gyara duk akwai wannan tsare-tsaren sannan kuma dole akwai board of trustees wato kwamiti na amintattu dattawa da za a zaba manya-manyan mutane wanda duk za zuwa muku bayan daga baya akwai kuma executive office da za su yi da kuma membership shugabanni akwai amir na ita cibiyar akwai deputy amir akwai treasurer akwai pro akwai komai da komai sannan kuma akwai hisba guard suna da hisba guard da za su tafi da su waɗanda za su rinka ba da tsaro a cikin abubuwan da ake gudanarwa ko wanda za a gudanar bayan wannan cikin abubuwansu na wanda yake na ci gaba kwarai da gaske akwai gudanar da karatuttuka kwatali a wannan garin na kuma nake faɗa a matakin farko tukunna me kwatali duk wata uku inda sun kafu duk inda wata uku za shiga din Najeriya ko ina inda malami da yake an yarda da aqidarsa malamin arziki malamin kirki za a shigo da shi garin nan ya zo ya yi wa'azi kwana ɗaya kwana biyu ya zagaya ya shiga ƙauyuka a wayar da kan mutane a musu karatu a isa musu da sakon Allah wata ran a ɗauko wani malami daga Lagos wata ran a ɗauko wani a Kaduna wata ran a je Ibadan kai wata ran wallahi Saudiya za a je a ɗauko wani malami a zo a aje shi ya zauna a nan ya ci tuwo miyar tuwon masara da miyar kuka kuma ya zo ya wa'azi duk bayan wata uku insha Allah ta'ala in dai cibiyar ta kafu kamar yadda suka faɗa to za a rinka yin wannan za a rinka gayyatar malamai daban-daban kuma daban-daban dan inda aka ci gaba ana yawan kiran malamai ku rinka ganin fuskoki dan ku rinka jin sakon da malaman ku na gida suke gaya muku ba wai su kaɗai ne suke da wannan fahimtar ba kaji malami daga Lagos ya zo ya gaya ma irin abin da malamin ke ke gaya ma dan ka san cewa wannan din musuluncin abu guda ne sannan wannan zai ƙara haɗin kai da ƙauna tsakanin al'ummar musulmi sannan yanzu malamin da yake can Abuja yana shan AC yana shan wannan ka ɗauko shi ka kawo shi nan gari yayi kwana uku hudu ka danna shi kilo ya fito ka tura shi garin liman ya da fitowa ka danna shi jauran Musa daga nan kai billir da shi daga nan kai fin daga ka tula da shi ka danna shi can ka ce ma duk ga aikin Allah can kun je Abuja kuna kuna cin kaji kuna shan madara kaga zai gane cewa lalle akwai aikin da'awa to duk yana cikin aikin wannan cibiya za ta rinka nemo malamai da aljihunta ta ɗauki nauyin su ta kama musu gida su zo su muku karatu kyauta su tafi da kuma karatuttuka da wazuka ko irin wannan tafsiri haka da ake gabatarwa duka dai suna da wannan tsare-tsaren tare da samun cikakken haɗin kai da malaman da suke nan garin suke da'awa bi idan Allah tabaraka wataala wannan dai shine sakon da naso in ga muku tun bayo ba to ban samu lokaci ba shi yasa nace bari amfani da wannan dama ina fatan Allah ubangiji ya tabbatar da sa albarka sannan abu na biyu na karshe shine dangane da gudanar da wannan tafsirin akwai kwamiti da yake gudanar da wannan tafsiri din mafi um, rinjayen zato da muke musu bayan Allah ne na kwarai Allah saka musu alkhairi gaskiya suna shan wahala kwarai kwarai da gaske wajen gudanar da wannan karatutuka tunda komi da kake gani yana buƙatar kuɗi da kashe kuɗi gaskiya to wallahi idan shekarar nan ta zo haka suke zama su yi ta mitin wannan ya bada dubu hamsin wannan ya bada dubu talatin wannan ya bada dubu biyar wannan ya bada mai kaza wannan ya bada mai ashirin wannan ya bada kaza kullum to shine sai muke ganin bari mu yi wani tsari mana da ake a wasu wurare wannan abun ainihin mutane gaba ɗaya yanzu wannan kwallon tarkin kowa da kowa yana amfanuwa da shi injin da aka tayar kowa yana amfanuwa da shi wannan speaker da aka tayar kowa yana amfanuwa da shi to mu yi wani tsari mana in dai har kun yarda cewa wannan karatun yana da amfani gare ku kuma kuna so a ci gaba da yi to mu yi tsarin da za a samu mutane ba wai sai shekarar ta zo kullum a kara maka Allah da Allah kai hakuri wallahi ba mu gama sai Allah su koki ba wallahi mala ai hakuri insha Allah an bulfaya ne dai tana hanya na ce musu ni ba zan yarda da wannan ba a gari irin na kumo tsohon gari wanda yake akwai masu kishin addini yan ta mutu na addini bai kamata a zo a ce wai za a yi wai karatu ana ta wani rabe-rabe ana neman kaza wannan babu kaza sai an nemo aron wannan sai an yi wani a'a to shine muke so a karkashin wannan kwamiti na gudanar tafsirin bayan ko na tafi ko ina nan za a bi yan uwa duk wanda yake da sha'awa cikin ma'aikata gwamnati da yan kasuwa da masu sana'ar hannu ku ba da sunan ku wanda za ku rinka ba da abin da Allah ya hore muku a wata ɗari biyar ne ɗari biyu ne amma duk wata wannan wata sha biyu da za ta daga nan zuwa ramadan mai zuwa suna da account za su buɗe wannan account a banki idan an dauki kuɗin nan a rinka zuwa ana tarawa kaga da an zo za a tafsirin nan an daina zuwa a ce jama'a ku taimaka fi sabilillahi ka zo da hamsin ɗinka an raba ka da ashirin ka koma gida kana gashi gashi nan to kaga an yi wannan to shine muke so muna so mu samu mutum ɗari mutum ɗari ɗaya muke so kawai wanda za su yi mana alkawari tsakani da Allah cewa duk wata zan bada ɗari biyar a rubuta a dashen gata kenan a'a ni duk wata ɗari biyu zan bayar a'a duk wata zan bada dubu ɗaya a'a duk wata zan bada dubu biyar wallahi malam a nan nan gwamba akwai wanda yake duk wata dubu talatin yake barwa akan wannan tsarin da haka a tsarin suna da miliyoyin kuɗi a ajiye account ɗinsu ma ruwansu da wani fi sabilillah da neman taimako za mu je wa'azin maguzawa sai mun ce ku bada tsummo kara ka gama yin tusa a wandanka shekara biyar shekara bakwai sai ka zo kawo mu je mu kai wa maguzawa ko mu je mu kai wa ƴan kurkuku idan muna da kuɗi ana yin wannan tsarin kaga ba ruwanmu da bara wai mu so muke yanzu wannan fi sabilillah fi sabilillah mu rage shi a yi tsari a zamanance ko ina an ci gaba haka ake yi kuma wallahi wani abu da na lura a garin nan rahoton da ake bani mafi rinjaya wanda suke bada taimako a nan gurin wallahi ma'aikatan gwamnati ne wannan ma'aikatan gwamnatin dai da ake ta zaga ana cewa kaza wallahi tallahi mafi rinjayen gudanar da karatun nan wallahi kuɗin su ne na rantse da Allah yan kasuwan da suke ba mu taimako wajen gudanar tafsirin nan killa jiddan kaɗan ne akwai su ba wai babu su ba amma wallahi ma'aikatan gwamnati sun fi yan albashin da su suke bayarwa to shine muke so zamu zaɓi mutane ɗari ko sama da ɗari da haka idan an zo shagonka ka ji tsoron Allah ka bada haɗin kai ka faɗi kuma kuɗin da za ka iya bayarwa kai ma an zo ofis ɗinka ka ji tsoron Allah ka faɗi abin da za ka bayar mu gani daga nan zuwa baje nan za a tara ba sai an bi ka ana maka yar karamar murya an ce ka kawo ka kawo kawo ba da haka da sa baki na da amincewa ta da yadda ta ni na yadda wannan kwamiti na gudanar tafsiri su bi gari kai ba ma nan garin ba malam duk wanda ke ko a Lagos ko a Abuja muna da yan Abuja Abuja ne yan kuma nan suna nan da yawa suna ta tara kuɗi ba sa dawowa gida ku aika musu duk ku jiyo kwamiti daga Abuja wanda za su rinka ba da gudunmawa da wanda yake Lagos da ina ne duk a haɗa mutum ɗari ɗin nan mu ga nawa za su rinka barwa shikenan insha Allah in dai mun samu to mun daina neman taimako fi sabilillah a wajen ku sai ka zo baka da matsala dubu biyar ne dubu goma ne kake da shi kai zaman ka ka tashi ka tafi tunda baka da tsoron Allah da zaka bayar mu ko mara mu tambaye ka ba ba shikenan ba to zan dakata nan saboda kurewar lokaci kuma akwai program da za a gabatar ina fata abin da na faɗa yan uwa Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah mana afuwa insha Allah ta'ala na'am bismillah malam
kuma ba mu sani ba har zuwa wannan lokaci da muke bayanin rufewa da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi mu kuma da muke zuwa nan Allah ubangiji ya sa mu iya tuna abubuwan da malam ya karantar da mu a tsawon watan nan sannan mu aikata shi a aikace da fatan Allah ya mana tarayya a cikin ladan gaba ɗaya saboda ƙurewar lokaci ko kuma ganin cewa dare ya fara yi ba za mu tsawaita ba za mu rika ba wa mutane 'yan lokuta 'yan mintuna kaman uku uku ko ma ƙasa da haka saboda mu samu saboda haka kafin mu kira wanda zai bayani na farko an umarce ni da in sanar da neman taimako fi billahi ga waɗanda Allah ya iyanwa suke nan da hali kuma da fata Allah ba da ikon taimakawa da farko za mu gayyaci shugaban kwamitin da'awa na akwa local gaman domin ya zo ya dan sanya albarka shi ma a cikin wannan taro shugaba malam tahiru adamu yana kusan su assalamu alaikum to a takaice zan na son dan yi bayani kaɗan daga cikin nasarorin da muka cimma tsakanin wannan shekara daga ƙarshen azumi da ya gabata na bara zuwa farkon azumi na bana duk da kwanan bayan na yi bayani gwargwadon hali a ciki wato kwamiti namu a ayyukan ya kasu kashi daban-daban kwamiti daga cikin ayyukan kwamiti din akwai kula da ainihin marayu da suke cikin akwa local government wadda hali yanzu ma da marayun da basu gaza 689 ba
wayannan wadda ba su da bafani kenan ba su da kawune saboda haka wayannan da muke magana iyayensu mata dubu su yi aure ba suna nan saboda ba mai auren saboda yara to saboda haka ɗawane makarantarsu da kuma jinya nasu da makamancin haka dai kwamitin suna kokari gurgudun hali a kai da haka an matsala ya faru mukan nemi bayan allah mu kai su su gani kuma su taimaka gurgudun hali sannan akwai makaranta guda a nan gari wadda yake kira a sagak na abakar mahmud gumi secondary school su ne makarantar da suka ɗauki nauyin a ɗauka mana marayu fi sabilillahi a halin yanzu muna da marayu sama da goma a wurin wadda suna karatu registration da komai fi sabilillahi suke yi haka kuma wadda suka musulunta su suke kula mana da su wurin karatu bayan wannan akwai bayan allah da suka yi musu ɗinki kamar yadda ranar na yi bayani akwai alajijiya ɗinka mutum 200 akwai a city a ɗinka mutane 100 sannan mun sake samun ƙarin jama'a kuma a halin yanzu dai muna da kaya wadda aka ɗinka a ƙasa na mutum 400 da wani abu sannan kuma muna so zuwa jibi insha Allah kayayyakin da aka samu daga wurin bayan Allah za mu wawware masu ɗan haske su za mu ba wa sauran marayun da suke kuka ba ba su ba don shekaran jiya sun zo amma mun rarrashe su akan su tafi sai alamisin Allah kai mu to bayan wannan bangare na wai da suka musulunta saboda cikin da'awa da muke fita ƙauyuka muna yi da kuma mu'amala da muke da wayanda wazi da muke zuwa cikin ƙauyuka mun samu wai da suka karbi kalmar shahada mutum 38 a cikin shekarun nan to a cikin 38 din nan akwai fama da muka yi ta yi saura yanzu kamar yau rufe tafsiri da aka yi na yamma ina kotu ban fita ba sai karfe uku a gombe ina son zo tafsirin karfe uku kuma muka fita sai tafi wani kauye na wani aiki na abun nan to saboda haka ko shari'u da muke alhamdulillah mun samu lauyoyi da suka tsaya mana akalla za su kai mutum 23 wanda wannan duk suna mana aiki na fisabilillahi kuma an suka zo wata rana maimakon mu za mu ba su wani abu su za su zuba abun hawa mu mai su ma abun nasu bayan haka akwai nasarorin da muka samu wurin fansan wa'insu yara za mu yi mamaki an an ce fansan yara a cikin addini wato wurin da awa mukan samu wanda za su musulunta sai mu ce musulunta da matarsa yayin da suka musulunta sai iyayen su zo su ɗauke matan an sun ɗauke sai su yi ƙaran ainihin mijin a kotun gargajiya don akwai kotun al'ada a nan ta yawancin shari'a namu da muke a kotun al'ada muke za su yi ƙara akan cewa to lokacin da aka yi auren bai biya kuɗin al'ada ba saboda haka ‘ya'yan nasu ne a tsari kuma na kabilun nan gaba daya an ba a biya kudin al'ada ba auren al'ada na kafirci da suke to an mace ta haifu ko ‘ya'ya goma ne ‘ya'yan mata ne ba namijin ba ne saboda haka a kotu za a nemi mutu ya kawo yara a ɗauka a danka uwar so don haka mukan shiga mu je mu karɓo mun je kwanaki nan mun je kaluwa akwai wani ƙauye cewa kalikor cikin duwatsun kaluwan nan to mun je akwai yara guda biyu wai da aka yi kara a kotun al'ada din mu muka je murin muka karbi muka aka je kesin muka koma gida da su to muka je muka zauna da iyayen da ɗaya yaron mun fanshe shi a dubu ashirin da yaron kuma a dubu ashirin da biyar yanzu yaron suna kyambo yanzu aka suna musulunci a kyambo wadda da za su tashi auren wayancan ne to akwai irin wayannan abubuwa din sannan kuma akwai taimako da muka samu na fili wani bawan Allah ya bamu wadda ya bamu gina gidan marayu din hali yanzu to marayun kamar da na yi bayani sun kasu kashi daban-daban wayannan marayun da muke taimaka akwai wasu marayu kuma da ba su da uwa ba su da uba to irin wayannan muke so mu sa a gidan marayu din insha Allah to muna shirye-shiryen da za a yi abin din gini din kuma insha Allah za a sanar da jama'a lokacin da za a yi to a takaice wannan daga cikin abubuwan da muka yi ayyukan suna da yawa kuma muna godiya wa bayin Allah da suke taimaka mana alhamdulillah yan siyasa suna taimaka mana daga cikin gari ko muna samun dai bayan Allah daidai ko suna taimakawa Allah saka da alheri assalamu alaikum
a alaikum salam wa rahmatullah wannan shine jawabin shugaban kwamitin da'awa na akwa local government da dan takaitaccen bayani game da ayyukan da da'awa ke gudanarwa da fatan a Allah ya saka da alkhairi a ba tare da bata lokaci ba za mu kira wani daga ɗaya daga cikin dottawanmu da suke tare da mu a wannan wuri kowane lokaci da muka zo yin tafsir domin shi ma zai sa albarka a ciki wannan shine alhaji salihu usman akko Alam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an tada ni da in yi jawabi gajere a jawabin da zan yi dai godiya ne godiya ta ga shi kwamiti da suke gudanar da wannan tafsiri da kuma shi malamin da ya ɗauki nauyin gudanar da wannan tafsiri yana ziyartar mu kowane shekara a hakikanin gaskiya ku tausaya wa 'yan kwamiti ɗin nan fiye da yadda kuke zato don suna wahala ainun kafin su samu su tabbatar da wannan wa'azi ya ɗauki harami abinda nake so in faɗi a nan ba wai mun zo mun saurara ba a'a mun zo mun ji kuma za mu je mu yi aiki da abin da muka ji don ka zo ka zauna ka koma ka koma gidan jiya to kaga bai yi amfani ba amma abin da ya kamata dai abin da ka ji din nan ka yi aiki da shi daidai gwargwadon yadda za ka iya har Allah ya sa ka iya shi din duka gabaki daya malam ya yi mana jawabi na game da kwamiti da za a nada don a samu a gudanar da ayyuka na musulunci a cikin wannan karamar hukuma ta mu ta akko to wannan ba karamin abu ba ne abu ne fa mai yin amfani game da dukkan rayuwarmu ta mu musulmai da muke zaune a ƙasar akko local government ina roƙonmu don allah idan aka nada wannan kwamiti a yi ƙoƙari a ba su haɗin kai a kuma ba su goyon baya yadda za su samu su gudanar da wannan aiki nasu har ya amfane mu ya amfani mu ya amfani jikokinmu da tattaba kunne da dai sauran masu zuwa Allah kuma ya ba wa malam ikon samun dama dawowa baɗiyawar haka ya sake yi mana wannan tafsiri a cikin lafiya Allah kuma ya kai shi gida lafiya Allah kuma ya sa duk wanda ya zo nan ya koma gidansa lafiya ya sa Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Najeriya don mu samu mu gudanar da addini mu na musulunci yadda ya kamata Allah ya taimake mu assalamu alaikum
Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine jawabin a dattawa kenan na ko kuma masu dafawa da ƙara ƙarfafa mana 'yan kwamiti ɗin gudanar da wannan tafsir ɗin gwiwa da fatan Allah Ubangiji ya saka da alkhairi a mai jawabi na gaba shine a ɗaya daga cikin baƙi da suka taso suka watattake musamman daga Kano suka zo nan domin a su taya mu ko kuma domin su ta mu rufe wannan tafsiri ko kuma su gade yadda malam yake gudanar da tafsirinsa a nan da kuma abun nan shine malam usman ikrima a madadin sauran tawagan da suka zo da su akaramakan lawan suna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم to a gurguje kullum dai abin da muke faɗa shine na farko muna gaida dattijanmu iyayenmu na wannan gari da suke ba wannan karatuttuka goyon baya da ƙarfin jikinsu da Allah ya hore musu da aljihunsu da shawarwarinsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ja kwanansu malamin da yake zuwa yake gudanar da wannan karatu mai ta masa fatan Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa kwarin gwiwa Allah ya masa sakayya da aljannar firdausi yan kwamiti da suke ta ɗawainiya ta gudanar da karatun ba dare ba rana ba abin da za mu ce da su su ma sai dai Allah ya masa sakayya ta alkhairi to a gaskiya ina so zan ba da shawara dangane da abin da na ji malam ya faɗa kuma zan ba da wannan shawara ne a matsayina na ɗalibinsa shugaban ɗalibansa da suke karatu a gabansa a kano kuma da izinin su zan ba da wannan shawara a maimakon sauran yan uwana ɗalibai da muka zo gaskiya malam ya fito da abubuwa da dama bisa wata takarda da ta zo gabansa ya sharhinta wacce take magana akan wata kungiya da aka kafa a wannan gari to abin da yake so in ce kawai a takaice shine dama yanzu rayuwa gaba ɗaya ta al'umma ta koma kan irin wayannan community based organizations din maganar wani community yanzu ya ce yana jiran gwamnati ta yi masa wani abu wannan lokacin ya wuce to akwai areas guda uku da nake so in ba da shawara bayan wanda malam duk ya faɗa na farko a wannan kungiya mai albarka mune mata fata alheri Allah ya ɗaukaka ta na farko abin da za ta mana ta taimaka mana wannan dandazon matasan su ne local ko human resource ɗin da wannan kungiya za ta samar da ci gaba a wannan gari na kansu a duniya gaba ɗaya in kana magana akan development yanzu ana magana ne akan local ko human resources da kace da shi a community ɗinka to ga su Allah ya ba mu yanzu abin da muke ba da shawara shine an faɗi yadda ta dama da ƙungiyar nan za ta aiki to amma ina son ba da shawara wayannan matasan wayannan matasan akwai buƙatar a taimaka ƙungiyar nan ta rinka tsara wani abu wanda zai taimaka musu wajen fannin ilimi wato wani wuri ne wanda muke neglecting ba ma kulawa da shi tsakani da Allah abinda nake son magana akai shine a tsara musu intensive extra lesson akan abin da ya shafi harshe na Arabic da Arabic din nan wannan al'umma za su gane menene addini din da ake magana domin da shine za su yi karatu da shine sun zauna a gaban malami za su gane me malami yake faɗa kuma wayewar ta duniya yanzu ku daina maganar wannan turancin da ake jin kamar ana furge mutane da shi shirme ne wannan language din wannan harshen mai albarka da yake cikin alkur'ani wallahi ba harshe madaukaki kamar sa kuma da wannan ilimin ne idan an ba wannan matasan za su taso cikin kankanin lokaci su yi abin da al'umma take bukata su yi domin za su sami ilimi na addini da sauri to wannan bangaren kullum ba ma kallon sa mun zo ana magana excellency sai ka ji ana magana sciences da english da mathematics da sauransu to ni na ba da shawara gaskiya a duba a yadda za a ba su intensive extra lesson akan arabic ɗaya kenan na biyu a fahimta ta zo magarin nan yau na fahimci cewa akwai matsala ta rakin su bazar da yake damun garin nan to kuma kamar yadda na faɗa ga resource da za a amfani da su a samar da hanyar da za a rinka tsaftace garin lokaci-lokaci bai kamata a ce layukan garin nan akwai inda ba za ka iya shiga da mota ba me yasa shara ta cushe ruwa ya zo ya danne sharar duk inda ka shiga ma za ka iya kamuwa to wannan matasan idan aka yi mobilizing ɗinsu ai amfanin su kenan su tsaftace garin su garin ya samu lafiya a samu tsafta suna so kungiyar ta yi kokari ta sa wannan irin project din a cikin abubuwan da za ta rinka yi a cikin ayyukanta sannan na uku akwai matsala da muke fama da ita a bangaren matasa masu karatu musamman yara da za su fito daga sakandare nan ma ina ba da shawara ƙungiyar ta tsara wani tsari wanda za ta rinka gudanarwa dangane da yadda za a rinka ba wa yaran nan guidance and counseling su rinka sanin ya za su su rinka shiga jami'o'i da wayan courses za su rinka shiga jami'o'i suna fitowa domin muna da kuskure da muke tafiya da shi yau za ka samu misali a sakandare guda ɗaya mutum ɗari za su nemi admission insha Allah idan ka duba su za ka tarar sama da rabin kashe hamsin ɗinsu suna magana ne akan courses guda biyu sociology political science shi kenan kawai yan kudu sun turo mana wannan abubuwan you are just barely an administrator ba abin da za ka iya a society sai wannan in ba kai sa'a ba ma ka fada cikin barna amma courses din da za a taimaki al'umma da su sun kwashe mu ko mun zama reluctant ba ma yi to amma me yasa haka take faruwa ba guidance yaran ba sa samun guidance daga na gaba da su wanda suke karatu suka fahimci kasar kuma ina ta sa gaba yanzu to wannan kungiyoyin na al'umma wallahi su ne za su taimake mu so da haka nake ganin ya kamata mu duba irin wannan shawarwari a gida za a kungiyoyar da aka kafa ta saka wa'annan shawarwari a cikin focus ɗinta a rinka gudanar da su lokaci lokaci kuma daidai gwargwadon yadda Allah ya bata iko fatan mu Allah ya yi jagora Allah ya haɗa kawunan musulmi baki ɗaya da wannan nake cewa a maimakon yan uwana muna godiya da koyaushe ake karɓar mu a wannan gari kowace shekara a ɗauki nauyin zuwan mu a yi mana hidindimu ba abin da zamu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina gani na gani wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine jawabin a malam usman ikrima shugaban a ɗaliban malam wayanda suke majalisin usman bin affan a kano da fata allah ya saka da alkhairi a kafin mai jawabi na gaba a game da bayanin da malam ya yi yanzu na kwamiti ko kuma na eh, na kwamitin da'awa ah, afwan na kwamitin tafsir wanda malam ya ce idan mutum yana da bukata zai iya a samun wasu daga cikin 'yan kwamiti ya rika faɗan abun da zai rika bada kowane wata daga ciki a duk mutumin da yake da bukatan a bada nasa gudumawan a ciki yana iya samun malam usman muhammad murshid ko kuma bala dan juma ko malam ah, alhaji ahmed shaibu wanda aka fi sani da tijjani shaibu sai ba da sunansa musamman waɗannan agun ma'aikata kenan sannan a bangaren 'yan kasuwa za su iya samun Muhammad Yaya wanda aka fi sani da Alhaji Marshal da kuma Malam Hassan Mai Goro da fatan za a same su in ana da bukatan abuna. Mai jawabi na gaba kamar yadda muka sani wannan wanda ya gabata bako ne a nan wanda ya taso ne musamman daga kano ya tattaki ya zo shaharan tare da shi da sauran yan uwa wanda suka taho tare da fatan allah ubangiji mai da su gidajen su lafiya lokacin da su koma akwai wani bako na kusa shi kuma daga cikin yana daga cikin matasan malamai da suke nan a gombe shine malam dawud za mu gaice shi domin ya zo shi ma ya sa albarka a wannan taro ko matasa daga cikinmu za su amfana da abubuwan da zai fito a bakinsa a karamar kallon
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan gari mai tarin albarka a yau 26 ga watan Ramadan. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1433. Muka zo domin rufe tafsirin Alkur'ani mai girma wanda malaminmu yake gabatarwa, Malam Abdallah Usman Gadon Kaya, kamar yadda kowa ya sani, haifaffen garinmu garinmu na komo arziki mai yawa kenan ko ba haka ba to dama abu farawa ne kuma akwai sa wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un shine yake bada ikon a fara kuma shi ke bada ikon a gama da haka shine abun godiya a farko kuma shine abun godiya a ƙarshe da haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon farawa kuma da ya ba mu ikon gamawa a yau na wannan shekaran sai kuma wangiji ta'ala sake haɗa mu wani shekara ɗin abin da nake so in faɗa ko kuma tsokaci da nake so in yi a kai an yi maganganu da yawa musamman yan uwa an gwada cewa irin garin kumo babu kamar garin a irin gombe state misali saboda kokari akan addini kamar yadda aka ce kuna da substance ga sunan azube samari kenan ko ba haka ba ga munan mu mai ko ba haka ba to a takaicen takaitawa in har haka ne bai kamata a ce za a yi fariya da wani ba ka yi fariya da kanka bijiddin la bijaddin kullum majidi wa hal jaddun bila jiddin bi mujidi ta ina za ka yi fariya da kakan kakanka ba ka yi fariya da kanka ba kai mai kai in ka ga al'umma ta ci gaba to tana da komai kenan duk al'umma da ci gaba a duniya tana da komai tana da injiniyoyi tana da malaman addini tana da lauyoyi tana da duk abin da ka sani shi yasa ubangiji ta'ala ya buɗa wa kafirai ta ko ina da suka manta sai ubangiji ya hallaka su kawai falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu sai akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun ay fa idahum ayisun sanda su Allah ya gama buɗa musu da komi da komi suka yi fariya da abin da suka samu muna da kaza muna da kaza muna da kaza sai Allah ya kama su ba tare da sun ankara ba wannan kuma babu wanda ya cancanci dagewa da dogewa akan abu kamar da musulmi mun fahimci wannan ina da kyau kamar yadda ake maganan cewa a cikin garin nan akwai samari ga malaman addini ga khirici na jami'atul islamiyya da yawa ga injiniyoyi ga kaza ga kaza malam da ya yi magana amma mu a gombe state ina ga bamu da local government inda take da hanshakan malamai da kuma injiniyoyi sama da irin nan gari da yan boko muna da yan boko kaca-kaca kai har gwamna mun yi ko ba haka ba da haka ashe kenan bai kamata a zo kamar yadda malam yake faɗi ana kokarin neman taro sisi a hannun wane a hannun wane ba mutum da ya kamata da kirji kawai ya ce na yi kaza kamar yadda zan baku labarin wani wanda ya ɗauke saka karatun malam a yanzu tun sati biyu da suka wuce muka yi magana da shi ya ce ya ɗauke sa karatun malam a gidan rediyon gombe gaba ɗaya insha Allah ta to wannan abin da ya dace kenan ɗaiɗaiku su yi kamar yadda malam ya ce haka mutane su zauna ana cewa kawo kaza mutum kaga ya ɗauko goma ga dubu ga ɗari biyar ga ɗari biyu ga ɗari ga kaza duk sai ya ture su sai ya zo ya ɗauko naira goma sai ya sai ya ƙoƙarin cikin hulan kuma yana ƙoƙarin neman naira biyar wai canji yake nema kaga wannan ai matsala ce wannan baka taimaki addini ba jama'a su waɗancan suna taimakon addini kuma ba samun nagarta ko kuma ba samun wani sakamako suke akan shi ba innal ladhina kafaru yunfikuna amwalakum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أما موفى من سمى كومرمو إذا مني الذين ينفقون أموالكم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين ينفقون أموالكم بالليل والنهار haka fa ka ciyar da dukiyarka a bayyane ko a ɓoye ta hanyar da addinin musulunci zai ci gaba shine abin da ya dace da kai kuma shine kadai abin da kai ne kadai kake da lada nake so in ce wancan ko yayi aikin banza yi mun fahimci wannan yana da kyau kamar jihadi ne ka fiskance su fiskance ka kana jin zafi da radadi kamar yadda suke jin zafi da radadi amma sai su daure su manta da bambancin launin fata da yake tsakanin su bambancin akida da yake tsakanin su bambancin addini da yake tsakanin su su taru domin su ci zarafin ku ku musulmai amma ku kuma ba ku iya bambance ba ku iya daurewa ku haɗu ku zama tsuntsiya madaurinki guda ɗaya saboda ku fuskanci abokanin adawa sai dai su su daure akan wannan bayan suna jin zafi kuma kuna jin zafi in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun kana ji suna ji to don me yasa kai ka san makomarka aljanna ne idan ka mutu ko ba haka ba su kuma sun sani in suka mutu ba aljanna bane makomarsu amma sai suka fika daurewa a wurin taimakon addinin su kaga wannan ai is a big slap to our face ko ba haka bane bai kamata ba ya kamata a ce mu dage mu yi wa addinin dan hidima ba tare da kullum muna nan muna bara ba a masallace mu sa huluna muna wannan abu a irin wannan yabo ga substance nan kamar yadda malam ya faɗa ga sunan azube su kadai sun isa su samar da komai a rayuwar nan to don me yasa ba za mu yi wannan abun ba a cikin Gombe state din nan a yanzu banda ka dauki Gombe local government misali ni ba na ganin karatun malam na dai taba ji sau daya a rediyo shekara biyu da suka wuce daga nan ba a sake saka ba na ji haushi na ji haushi ya kamata a cibi a sa babu ba local government da ta kai duk afirka babu kamar akko local government ko ba haka ba inda za a sa a gidan rediyo zai fi amfanar da ko'ina kowane lungu za su kama tv ba dole bane ka kama ko ba haka bane to amma dai inda za a saka a rediyon zai fi amfanar da ko'ina din amma wai sai aka ce yanzu an daina saka don me yasa me yasa kamar yadda yake maganar yan kasuwa kalla minhum suke taimako a ciki ya za a faɗi haka ina suke to babu su ne akwai su kai babban mai kudin duk gombe state gaba ɗaya dan kasuwa dan kasuwa daga jin masu kudi dan akko local government ne ba haka bane ba sai na kira sunansa ba ko kun fi ni sanin sa yawa ni ma garin mu garin alkali ni dan garin alkali ne yawa idan baka sani baka sani yau mun fahimci wannan yana da kyau dan haka ni ina ganin waɗannan abubuwan malam gida gida za a bi gida gida kawai ka bayar kawai ka bayar babu wani magana me ina ba da sha'awarin kar a sake wani daukan wani hula ana wani yawo da shi wannan abun kunya ne a gare mu jama'a abun kunya ne me yasa ba za mu fito duk yawan mu da me amfanin mu yau ka ce ko naira biyar zaka bayar naira biyar kadai ya isa akwai wani aji a islamiyya bari in ba ku labari a islamiyyar mu ajin nan ajin mata ne nace to me yasa ba za mu yi wani abu bane mukan je asibiti ziyara kowane wata mu je asibiti mu gaishe da mara lafiya mu sai lemon kukkulla a leda mu kakkai musu ha sai na ce to yanzu a nan kawai za mu tsaya shekara kusan goma muna abu da mu kara wani abu mana to me za mu yi me za mu yi sai muka ce to yanzu nawa nawa za mu dinga tara a kowane hada ne a matsayina na malamin ajin kenan sai suka ce a to ai yanzu abin da ya kamata wata ta ce naira ɗari wata ta ce hamsin wata ta ce ashirin wata ta ce goma wata ta ce biyar sai na ɗauki list kuɗi naira biyar na ce kowa ya dinga bada biyar a sati kun san wata nawa muka yi wata shida muka yi yanzu muna da filaye guda uku a wajen gari jama'a aikin taro a taro a yi yana da matukar muhimmanci mun fahimci magana da kyau ba sai ka zo ba kana sai ka shela ba sannan ka dauka gaba ba irin wannan mutane muke magana ba wanda za su zo sai sai an gayyato gidan TV wai sannan su bada taimako sai an gaito gidan rediyo su bayar taimako ba irin ku ba ma ba ma bukatan ku nan gaba kuma za ku kawo ba za mu karba ba Allah ba za mu karba ba abin da ya cancanta shine kawai mu wanda ake gani yana da kishin zai yi a same shi kawai a tabbatar masa a ƙara masa imani a masa nasiha kawai a gaya masa in zai yi in ba zai yi ba kuma ya bari wannan shine abin da ya kamata amma kullum muna nan kullum a ce maka koi ya mutu kaza ya mutu speaker ta mutu za a yi za a rasa ya kamata akwai kuɗi ajiyayyu wannan shine abin da ya kamata mun fahimci wannan da kyau sannan ya haɗe haɗe da irin faɗe faɗe irin maganganu da ake yi a ce an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mun ji kun yi kokari Allah ya saka wa kowa da alkhairi mun fahimci maganar da kyau amma a zo dinga wani faɗan wannan abin wannan ba namu bane lokacin da kake kokarin isarwa mutane sakonni irin wannan sakonni kaza an samu kaza an samu ci gaban kaza an samu ci abokin adawan ka shi kuma har ya gama ya je yayi tun kafin ka ankara a samu central working committee din su zo su zauna a gaya musu gashi gashi abin da ya kamata su yi a ba yara su kula su je su yi karatu yanzu ana maganan global world ko ba haka bane amma if we repent abin da Allah ya faɗa manzana sallallahu alaihi if we repent definitely Allah will make us global powers idan muka tuba muka koma ayyuka na gari duk zamu koma global powers in gaba ɗayan mu ko ba haka bane internet waye waye duk mu shiga kome mun iya ai waɗancan su ne la yafkahun la yaqilun mu fa jama'a mun fahimci wannan yana da kyau wallahu alam ana ta nuna min lokaci yayi duk da zai mun faɗi abin da nake so in faɗan ba malam ubangiji ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah ta'ala ya taimake ka ubangiji ta'ala ya kare mana kai ubangiji ta'ala ya wa yan garin komo albarka da mutanen gombe ga baki da ubangiji ta'ala kuma ya saka wa kowa da aljannan firdaus wanda ya taimaka da wanda yake da niyyar taimaka ubangiji ta'ala ya bawa iko ya ba Allah ya bawa kowa ikon taimakawa wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam wa rahmatullah Ah, wannan shine Malam Daud mazaunin Gombe ko da yake kamar yadda ya ga mana cewa shi dan kumo ne dan garin alkali ne da fata Allah ya saka da alkhairi ba dan gudun lokaci ba da mun bashi kusan awa daya ko ko rabin awa saboda na gane cewa bayanin da ya dauko din abubuwa ne waɗanda suka shafi matasa da kuma abubuwa ne da mu muke bukata a faɗakar da mu a kai da fata Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci ɗaya daga cikin alumni na jami'atul madina wato malam suleiman umar shagamu shi ma ya zo ya ɗanyi bayani a takaice amma a takaice saboda ƙurewar lokaci na'am
الحمد لله الذي رزقنا بمفسر المبارك في شهر مبارك وفي بلد مبارك وفي يوم مبارك وفي ليلة مباركة مع قارئ مبارك مع المستمعين والمستمعات المباركين أينما كانوا اللهم بارك لنا في يومنا هذا وبارك لنا في ليلتنا هذا أجمعين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hausa suka ce laifin daɗi ƙarewa kwanan nan malam ya zo ana farin ciki ana farin ciki ga yau kuma karatu ya zo ƙarshen wannan shekara haka ne kamar yadda wani malami yake cewa likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bi tibil aish insanu hiya al umuru kama shahadtuha duwalun man sarrahu zamanun sa'atu azmanu ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن yace kowane abu da ya cika akwai tawaya kada mutum ya rudu da jin daɗin rayuwar nan idan wani abu ya faranta marai wani abu kuma zai bakanta marai a nan ina son tunatar da kaina a takaice da 'yan uwana da wani abu da ibn rajab alhambali ya faɗa a cikin littafinsa na lata'iful ma'arif kasancewa yanzu mun tinkari ƙarshen ramadan to me zai biyo bayan ramadan yake cewa ya zallazi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asallaha fi shahri sha'bani ya kai da baka bar sabon Allah ba a watan rajab har ka saba wa Allah a watan sha'aban laqad adallaka shahru as-sawm ba'dahuma fala tusayyirhu aidan shahru isyani ce to ga watan azumi ya zo kar ka kuskura ka bai da shi zama wata na sabon Allah watlil qur'ana وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآني كي تكراتون قرآني كي تتسبيحي وتاني نكراتون القرآني وتاني نتسبيحي كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهما بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني يتي ديوا أقوي وند كاسن أن أزمي دي شبارا أما بيك أزمي بنبا mutuwa ta tafiyar da su abin da ya tafiyar da na nesa nan ya kusa ya ɗauke ka kai na kusa don haka yake cewa hatta mata ya amanul insanu maskanahu masiru maskanihi qabrul li insani wa mu'jibin bi thiyabil idi yaqta'uha fa asbaha fi ghadi athwabi akfani ce yaushe ne mutum zai aminta da gidansa na permanent shine kabari shine makoman mutum wani kan ma ranar idi ya sa kayan idi yana farin ciki mutuwa ta zo ta ɗauke shi yanzu ga shi nan allah haɗa mu a nan ga munan matasa ga dattawa ga komai abin da ya kawo mu nan shine neman mai ilimi ko ba haka ba da shi ce watan azumi wata ne na caji wata ne na sabis masha allah an towo karatu an tahajjudi karatuka daban-daban amma fa shin wannan cajin da ka ɗauka a ramadan zai zama lo da zaren an yi sallah ko kuma yana nan full har wata ramadan sai ka ba kanka amsa ka yi tunani don da dama ba da ramadan sai ka ga kawai tahajjudi dai allahul musta'an sai wane da wane karatun alkur'ani sai ga wani in ba sa'a ba fa tsakaninsa da qur'ani sai a sallah nan ma an ya rasa raka'a wannan ba karamin asara bane malam da yazo mana karatu ilimi ne kashi ko ba haka ba don haka kalubale ne gare mu mu zage mu nemi ilimi mu nemi ilimin addinin mu da sunan Allah mu nemi ilimin zamanin mu da sunan Allah to wannan shine zai sa mu samu ci gaba duk maganar da ake na maganar ci gaban da yana bayan ilimi ga mu nan matasa a zube akwai wanda bai iya baki ba kalubale ne ya dace ka sa a ranka daga nan zuwa wata wata zaka iya akwai wanda baya da makaranta ya zama waje bayan sallan nan ka shiga makaranta akwai wanda 24 hours baya da lokacin karatun qur'ani ka san kanka kai da kai ne ke ka sani ka ware lokaci na karatun alkur'ani idan al'insanu da rabi nafsi kowa fi sanin kansa don haka ina tunatar da kaina da 'yan uwana mu zabura maganan ilimin nan mu dage sannan kowane subject ake mana hatta a makarantun boko kada mutum ji cewa ba zai iya ba ba abin da yake zama mustahil ko menene idan ka roƙi Allah Allah zai taimake ka kai don haka mu dage wanda suka fita makaranta su koma wanda ba sa zuwa makaranta su ringa zuwa wanda suke latti su daina latti domin ta ilimi ne za mu ci gaba duk abin da ake faɗa dinnan duk abin da malaya kwaɗe ta dinnan ilimi ne kowane ɗaukaka mutum ya samu zai same shi ne ta hanyar ilimi da haka Allah taimake mu shi kuma malam Allah saka masa da alheri Allah ba mu ikon aiki da abin da muka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullah wannan shine ah, dan tsokaci daga bakin malam suleiman muhammad umar shagamu wanda ɗalibi ne a da ko da yake yanzu kam lecturer ne a federal university kashere allah ya saka da alkhairi har yanzu akan ɗaliban da ya na madinan insha Allah za mu gayyaci a malam ibrahim jalo musa jauro tukur wanda yake a sananne ne a shine wanda yake gudanar da tafsir da rana a masallacin juma'a na jama'atu izatu bidiya wai kamata suna na ɗaya shi ma ya zo ya ɗan tsokaci kaɗan a takaice
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته To so, alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah da ya nuna mana ƙarshen wannan karatu da shi wannan shehin malami yake gudanarwa a Sheikh Abdallah Osman Gadon Kaya. Muna roƙon Allah Allah ya biya shi da aljanna mu kuma da muka ba da lokacin wajen sauraro Allah ya haɗa mu baki ɗaya a cikin aljanna. to jama'a wani abun da yake bani mamaki kuma yake bani takaici. yake kuma bani tsoro shine idan muka duba zamanmu a nan yawanmu ya fi yawan sahabban da suka yi yaƙin badar idan muka duba zamanmu a nan ina tsammanin yawanmu ya fi yawan sahabban da suka yi yaƙin uhudu kuma bayan wannan zama da muka yi akwai wata zaman da wasu suke yi a wani wuri daban sun kai mu yawa mana akwai wani wurin tafsiri irin wannan a irin wannan dare wanda sun kai mu ko sun fi mu yawa in an tara mu dukanmu mun fi sahabban da suka yi fatu makka mun fi sahabban da suka yi yakin mu'tata mun fi sahabban da suka yi yakin ah, khandaq mun fi sahabban da suka yi yakin tabuk mun fi sahabban da suka yi yakin hunain in an tara mutanen kumo sai ka samu mun fi wa'annan sahabban yawa to amma abun mamaki shine shin ina aikin yake shin mu zo mu zauna a wannan wuri mu yi kabbara shine ya kamata ko ko mu zo mu zauna mu gyara imanin mu je mu yi aiki bayan ramadan mun zauna mun saurari karatun alkur'ani na kwana ishirin da wani abu malam ya ba da lokaci ya karanta mana ayoyin alkur'ani ya fassara mana ya faɗa mana wasu irshadat ma'ana wasu guidance wanda ya kamata mu ɗoru a kansu To amma abun mamaki sai ka samu na zauna a wannan wuri kwana ishirin da kaza, ban samu wata ajanda wacce na sa a raina da ita zan kawo musulunci ci gaba ba. Ban samu wata ajanda wacce da ita zan kawo ƙasata ko garina ko gidana ko anguwata ci gaba ba. Yana da kyau a ce idan muka zo wannan wuri darasi muka ɗauka ba kabbara muka zo yi ba. Domin wani abun mamaki sai ka samu akwai wurin da ya kamata a yi kabbara ba wurin ya kamata ba wurin ake kabbara ba akwai wurin da zaka samu kuka ya kamata mu yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah yana ambata musu laifuffukan su da damuwoyin da ke gaban su da bukatun musulunci ta tare da su kuka suke yi amma mu abun mamaki sai ka samu ana ambata mana matsalolin mu da damuwoyin mu yanzu dazu abinda ciyaman na da'awa kwamiti yake cewa ana da marayu kaza ana da kaza ana da kaza sai ga mutum yana dariya abun da ya kamata ka tuna shine to ya zan in kawo wannan kwamiti ci gaba me zan shirya a rayuwata ina dan shekara goma ko ƙasa da haka ko ina dan shekara ashirin ko sama da haka wanda zai kawo wa'annan mutane ci gaba ta yaya zan sa wani ya musulunta ya shigo musulunci wace hanya zan bi in ɗaga musulunci ina saurayi jullun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samari ne idan ka duba wannan tudu sai ka samu yawanci din samarin ne to amma wani abun mamaki shine sai ya zamana kamar wanda ya je bunjume ya shiga ruwa ya yi wanka ya zo ba sisi ya koma ba sisi Allah sauwaƙe wallahi mu kula wani addini da muke kallo malamin nan da ya baro gidansa Kano ba wai ya zo ne don a masa kabbara ba ya zo ne don ya nuna mana me musulunci yake so mu bi akan me ake so mu ɗoru me ake so mu aikata kana saurayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne sun rayu a wannan ƙasa sun ɗaga addini har ya iso ka kai ko me ka shirya wa masu zuwa bayan ka shin akwai abun da ka shirya wa masu zuwa bayan ka tunda ko an samu problem waɗanda ya kamata su yi wannan aikin ba sa yin sa to mu me ya kamata mu yi mu sai mu tsaya mu yi aikin amma wani abun mamaki sai ka samu ana faɗin laifukan mutane afa min hadhal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun sai ga mutane suna abin nan suna daukan abun kaman wurin hira la wallahi ba wurin hira bane wannan wuri ne na isar da sakon ubangiji alqur'ani ake karantawa wannan malami yana matsayin wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne mu ko muna matsayin wakilan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne zai karanta mana mu ji sai mu yi aiki idan muka ɗauki abun muka yi aiki nan ne mun yi riban jin karatu amma idan muka zo kawai aka faɗi abu muka yi sha Allahu akbar shikenan aka yi addu'a ha koma gida ka kwanta wai in ji fulani wandu wandu da si wandu wandu nyondu Allah sauwaƙe wannan abu ne wanda za mu yi gyara a kansa wa'anda Allah ya ɗora wa abun ba sa yi su wa'annan sun ba da jininsu da lokacinsu suna yi me ya kamata mu ko in an isar mana da saƙon sai mu ɗauki saƙon sai mu sa shi a aiki ba wai mu sa shi kawai haka kama an yi wa kaset dobin ba kama salil himari yahmilu asfara kama an yi wa kaset dobin bai san me aka masa dobin ba ya kamata mu yi gyara a wannan wuri Allah taimake mu matasa muna da aiki ja a gaban mu wani addini baya tafiya wallahi sai da mu idan ko muka kwanta muka ce mu a'a kawai shikenan zamu more to ba za mu kai labari ba Allah ya sauwake haka ya kamata mutum ya san me musulunci yake nufi da shi me ake so yayi muna fata Allah taimake mu kuma shi malam da ya isar da wannan sako nasa ya saukar da nauyi ya ba mu shawarwari na samu yana karanta wasu shawarwari mu je kowa ya zauna yayi tunani a kansu cikin shawarorin da malam ya bayar a matsayina na mai dukiya a matsayina na mai ilimi a matsayina na dan boko a matsayina na mai zuwa fadan sarki ko gwamna ko waye wanne zan dauka a ciki in kawo gyara muna fata Allah taimake mu amma ba wai mu zo mu zauna kawai mu shara ba mu tashi mu tafi ba wannan ba mu ci riban wannan zama ba domin Allah zai tambaye mu wannan zama muna fata Allah saka masa da alkhairi wanda kuma duk suka zo wannan wuri Allah haɗa mu akan alkhairin baki ɗaya gyare-gyaren da ake bukata mu samu musamman a wannan gari Allah ka bamu daman gyara su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Ah, alaikum salam wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi wannan shine jawabin Malam Ibrahim Jalo Musa ah, kamar yadda na faɗa da farko shine mai gudanar da tafsir a masallacin juma'a na ɗaya na jama'atu izalatul bidiya wa iqamatu sunna wanda yake ɗalibi ne kuma a jami'atul madina ko da yake ya gama amma da zai koma masters ɗinsa a wannan shekaran insha Allah da fatan Allah ya ubangiji ya yi mana jagora baki ɗaya jama'a kusan duka malamin da muka gayyato a nan ko kuma duka malamin da muka bawa dama a nan suka zauna suka yi wa'azi ko kuma suka faɗi waɗansu abubuwa suka tunatar da mu kusan dukansu matasa ne 'yan uwanmu da fatan a matsayinsu na matasa sun san illoli da matsalolin da yake damun matasa shi yasa muka kawo su domin su yi mana bayani ko kuma su ga mana abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce gwargwadon abubuwan da suka shafi matasa to akwai dattawa a cikinmu sannan kuma daga cikin malamanmu akwai uba ko kuma kaka a addini a wannan gari gaba daya wannan mutumin shine ah, malam ibrahim yahaya wanda yake sananne ne kuma shugaba ne jagora ne kaka ne za mu gayyace shi domin shi ma mu ji ta bakinsa mu ji ta bakin ah, dattawa game da abubuwan da allah ya sanar da su a addini a karamakallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأدم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه malam mai gabatar da tafsiri muna yi masa addu'a da fatan alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ubangiji kuma ya kara masa lafiya da himma sauran wadda suka zo musamman kwamiti masu tsara wannan tafsiri Allah Ubangiji ya saka musu da alheri malamai da suka jawabi duka Allah ya saka musu da alheri kowa akwai inda yake ganin abubuwan yadda suke muna fata ba za mu gaggawa ba yanzu masu jawabin nan mu shekara 35 zuwa 40 da suka shige ai a nan garin ba a tsammanin za a zauna a cewa musulmi su haɗu gaba ɗaya ba a tsammanin wannan Allah ya sa yanzu musulmi sun gane cewa Allah yana kiran su ga haɗuwa musamman matasa kawai mai malami mai magana yanzu na ƙarshe wadda na biyo bayansa ƙanina ne ko ɗana ne to wayannan matasan ai yanzu ku aka ɓaro wa aiki malam ai an ɓaro muku aiki sai ku ware don wannan haƙƙin nasu yana kanku kun yi sa'a ko sun fi ku sa'a sun kun tafi kuna karatu kun kuma ga aikin da ke gabanku wannan ajandu ne wanda za ku tsara to ba na son shiga wannan wadi amma dai akwai abin da nake so in yi bayani ko kaman kashi biyu duk da amin kasheji to jihar damun na takaita a can na ce za a bar min dan fili na a nan abinda muke yi mu musamman yan uwanmu abokananmu da 'ya'yanmu 'yan boko Allah ya taimake su sun kama hanya sun goge a boko kamar yadda malam yake ba su yake wasawa to kuma sun ki su yi koyi da mu mu malaman arabiya muna kukkutsawa karfa karfa muna shiga cikin su har mu je mu irin haya islamic din nan mu koyi rubuta hausa mu koyi dan har ma mu yi dan karambani muna dan gwama turanci to yanzu abin da muke so su sani da su da wayannan matasan a nan garin da Allah ya mana arziki da makaranti mu a wajenmu akwai makaranta wanda shi yanzu kuma malamin mai magana alhamdulillah Allah ya saka masa ya maje ya taimaka da wasu darussa a wasu lokuta a Tiku Memorial hakika mun gabatar da darasi muna da tsari na diploma a abin da ya shafi arabiya da kuma karance-karancen addini sannan muna da certificate wanda mun gabatar da shi saboda bukatar da mutu sani mutanen da ba su da wato initiative ba su da bidaya na arabiya so su fara a yanzu in dai wayannan matasan kun yi injection din su kun musu allura kun zaburar da su to mu muna baraba da su ajujuwa za a bude musu ayi basic arabic and islamic studies su zo su fara alifin bawun ta'un har Allah ya sa kowa ya bashi abin da zai rabauta da shi rabar shashi da shi ya kasance kowane garejin mota na mai arzikin mota a nan garin akwai makaranta ta islamiyya kuma ina tsammanin wannan in ba mu san shi a nan ba mu tafi kasashen yarbawa za mu ga yadda suke yi a kowane gareji akwai inda ake koyar da wato islamiyya din so wannan shine abin da za mu tsaya mu yi gadangadan shine yasa da ce su malam ibrahim an baro musu aiki su kuma abokanan mu su ma su shigo mu yadda muke mu kutsa cikin su su ma sai su kutso cikin mu su kuma a yanzu tunda sun sami dama a duniyar to su yi kokari kuma wannan karatu da rubutu na arabiyyar su koye shi don akwai wayannan darussan wannan larurai dole in ba mu magance su ba sauraron karatun zuwa gaba kamar bayanin da suka gabata kaga zai mana wahala a wuraren da ake shiga a sami ilimin don haka muna fata addinin musulunci kuma idan dai za a gane shi ganewa na hakika to ya zama to ana da mafari a larabci da kuma karance-karancen addini wannan bangare kenan muna fatan wannan na biyu shine malamai matasa muna fata akwai wani abu da mutane aka cusa musu cewa mutum in yi karatu zai huta to wannan kan ba gaskiya bane idan aka yi karatu kama aiki ake yi shi sa yayan ku wannan nace musu an baro mara aiki baro aiki aka yi in an samu matasa kamar haka ko dai a karantar da su alheri ya tabbata in kuma ba a karantar da su ba a rayuwar addinin jahilci don haka dabarun yadda za a karantar da su wajibi ne sannan ku kuma matasan malamai duk wanda Allah ubangiji ya bashi ilmi ba a samun ilmi don a huta ana samun ilmi don a yi aiki ne don ilmin da ka samu kai aiki a gare ka wajen neman sa aiki a gare ka in baka yi aiki da shi ba baka sami amfanin sa ba kuma ba za ka zauna baka yada shi ba a ce ka ci riba amma kalmar ni ban wannan cewa la faqar badal ilmin nan wato mutane ya kamata in ma akwai shi kada mutane su dauka ilmi ana yin sa don a samu duniya ko don a samu kuɗi idan za a samu kuɗi akwai ilimin sana'a muna fata duk wanda zai koyi ilmi ya samu kyakkyawa kyautatacciyar niyya mukhlisa ikhlasu niyya a same shi sannan ya tabbatar zai wannan ilmi ya koye shi na addini don ya yaye jahilcinsa ya yaye na dan uwansa sannan kuma ya bada dama ya bada nasa kota wajen taimakon addinin musulunci ba zancen cewa in ka same za ka huta in kai wannan abu in ka bi mu za ka duk abin da kake so za a yi maka wannan babu shi wanda yake neman ilmi don waɗannan abubuwa to amma an bato shi cikin yan wuta ba a neman ilmi don wayanna ana neman ilmi don addini ne ko jihadi ka je a rundunar manzan Allah in baka yaki don Allah ba ba za ka samu aljanna ba to muna fata to kaga to gaciya ne da su to yanzu zai mu takaita a nan Allah ubangiji ya sa mu dace wannan abin da muke gani Allah ya rika bunƙasa shi kuma halin da muke ciki kowa ana buƙatar addu'a sababu yaro ba babba Allah ya fidda mu cikin wannan fitina amma babu matakin fita cikin wannan fitina a gare mu ko nasara a gare mu shine komawa ga addinin da kuma rike gaskiya akwai wata aqida da wani malami duk da na san wasu na kyamanta amma dai na san bai kamata nan a same shi ba shine wato imamu tahawi yana cewa su muhibbu alal adli wal amana sannan ce wala mu da alal jauri wal khiyana a Najeriya yanzu muka zama to mu musulmi ba a gida ne ta ahlus sunna son wato mutum mai adalci mutumin kirki sannan aqida ce ahlus sunna ka ki azzalumi da ja'iri ko kuma muna wato mai ha'inci to amma mu mun zama to yanzu fa tukun mai gaskiya shi abin kyama ne shine ba gidaje wanda bai waye ba to ga wannan aqidu dole sai mun rushe su sannan za mu rike aqidu na addinin musulunci wanda yake suka jingina da sunna muna fata Allah ubangiji ya bamu dacewa wayanda suka taimaka a cikin wannan karatu ko da hikimar su ko da dukiyar su ko da shawarar su ko da karfin su Allah ubangiji ya saka mana da alheri baki daya Allah ubangiji ya taimake mu ya daga wannan addini don wannan addini ba wanda ya daga shi ya kaskanta ba wanda yake rike da shi bai daga shi ba ko bai kaskanta ba don haka idan balarabe ya ki daga addinin nan zai kaskanta idan ba aje mai baki black irin mu in ya daga shi Allah zai daga shi wannan shaida ce idan mutuna suka duba tarihin revivalism a Najeriya ko a West Africa ko a duniya wato kaga bakake sun daga shi Allah ya daga su sannan kuma wanda suka daga shi daga cikin laraba sai Allah ya kaskantar da su so muna fata Allah ubangiji ya bamu dama ya bamu iko a rayuwar mu yi wani hoɓɓasa na daga shi don Allah ya daga mu duniya da lahira Allah kuma ya raba mu da kasala Allah ya raba mu da wato duk wani abin da zai kawo mana koma baya wannan abin da ake gani na nasara na taron matasa Allah ya bawa matasan malamai damar tarbiyyarsu don su zama mutane na kirki masu taimaka addinin musulunci a kudu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiru innahu ghafurur rahim akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan shine jawabin dattijo uba ko kuma kaka a bangaren addinin musulunci a wannan gari mala ibrahim ya haya Allah ubangiji ya saka da alkhairi to jama'a kasancewar ƙurewar lokaci ba don karancin malamai ba domin idan muka ce za mu rika zakulo malaman da suka zo nan kowa mu rika bashi minti biyu minti uku ina ga za mu iya kai watakila asuba ba mu tashi a nan ba saboda haka za mu takaita a nan kasancewar akwai 'yar sanyi sannan kuma an jima kaɗan mutane ana tunanin za su dawo yin tahajjudi saboda haka za mu mika abin magana ga shi wannan babban malami namu jagora ya yi jawabin rufewa sannan ya rufe mana da addu'a sai kuma baɗi idan Allah ara mana numfashi a karamakallan
alhamdulillah rabbil alamin muna yi wa Allah madaukin sarki godiya awalan wa akhira kuma ina a ran bakin ku gaba ɗaya ku yan wanda suka halarci wannan karatu da wannan rufewa da wanda suka zo daga nesa da wanda suke kusa mu yi godiya ga waɗannan bayan Allah manyan-manyan baƙi da suke dama da ni da waɗannan wanda suke ta hagun da ni muna sa fatan Allah ya saka musu alkhairi cikin yan uwanmu ɗalibai waɗanda suke nan Najeriya da wanda suke waje da wanda suke nan cikin gari da wanda suke wajen gari Allah ya saka muku da alkhairi da iyayenmu da dattawan malamai da limamai da shugabannin kungiyoyi da manya-manyan ma'aikata gwamnati da jami'an tsaro da da ainihin 'yan siyasa da 'yan kasuwa da manoma da kowa da kowa dai da baran iya lissafa iya adadin dan adam da yake zaune a nan gurin ba ina muku godiya ta musamman Allah saka muku da alkhairi kuma Allah sa faɗan da malaman nan suka mana gaba ɗaya mu yi aiki da shi kuma a ga canji a cikin wannan gari wata ni'ima ne da Allah ya mana a cikin wannan garin namu ga mu a cikin gari tsundum muke wannan abun kuma cikin yanci ko muna da dama mu yi mu wayar da kanmu mu taimaki kanmu da kanmu to ga dai masu fada mun samu ga masu yi mana gargadi ga masu jin kunnen mu ba abin da ya saura mana sai aiki ina kuma da kira ga yan uwa musulmi mu ƙara haƙuri da juna mu daɗa kai zuciyarmu nesa a daɗa haɗa kai ku ba wa malamanku haɗin kai ku girmama malamanku ku mutunta malamanku ku bi su ku yi musu da'a ba ya ku bi su ku yi musu bauta ba ku musu da'a in sun kira ku akan hanyar Allah da gaskiya in kuma sun yi abu na kuskure ku musu addu'a Allah ganar da su yin haka shine zai sa mu samu albarka a rayuwar mu shugabanni da muke da su Allah ba mu masu tsoron Allah wanda ba su tsoron Allah Allah gyara su zamanto masu tsoron Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu na abin tausayi daban haushi da damuwa da bacin rai da ban tsoro da firgici muna fatan Allah ya takaita mana Allah ya takaita mana a yanzu mutumin da yake kasar Nijar ya fi mu jin daɗi wanda yake Kamaru ya fi mu jin daɗi dan Chadi ya fi mu jin daɗi wanda waɗannan gaba ɗaya shigowa ƙasar nan suke suna neman su ci arziki amma wallahi sai kai burin ina ma da a Kamaru kake ina ma da a Chadi kake ina ma da a kaza kake kuma wannan kaɗan ne fa wani abin da aka shirya a gaba Allah ya sauke kawai sai dai waɗannan addu'o'i da malamai suke ta yi da ku- kuma kuma kuke yi da shine Allah zai ta kashe kaifin abun ya ta kashe kaifin abun ya ta kashe kaifin abun yan siyasa mu muna kiran ku ji tsoron Allah ku haɗa kai da malamai da masu addini kada ku yadda a haɗa ku faɗa da masu addini yan siyasa kar ku manta in kun zo neman ƙuri'a kuna bibiyan malamai kuna cewa su ba ku su taimaka muku su sa jama'a su zaɓe ku kada bayan kun samu mulki ku rinka fada da malamai ku rinka gaba da malamai ku rinka kiyayya da malamai kada ku bari ana yanke hukunci a majalisa da zai cutar da al'umma ku ya cutar da jama'a ku ya cutar da ƙasar ku ya cutar da ku kanku bayan kun gama mulki kar ku yadda da wannan idan an fitar da wani motion a ƙasa ko a jiha da zai iya cutar da addini da al'umma ku da jama'a ku ku yi magana ku nuna cewa ba ku yadda ba demokaradiyya ake tsari ne na wanda yake ya farin jayi shi za a yi nasa ku riƙe amana da aka baku ku ji tsoron Allah malamai kuma ina kira ku ji tsoron Allah ku yi hakuri da juna ku daina faɗa da juna ku daina yakar juna ku daina girbe juna ku daina sarar juna a daina raba kawukan mutane a daina yawan faɗa a daina yawan zage-zage a daina hasada a daina kiyayya mu haɗa kawo kanmu da ƙarfi da ƙarfe don mu taimaki wannan al'umma da ta yadda da mu ta zauna take sauraron abin da za mu gaya mata awanni mu gaya mata duk abin da za mu gaya mata tashi kuma ta godiya da haka ashe wajibi na malamai su ji tsoron Allah sannan kuma su tsaya tsayin daka su ga addini ya ci gaba ko suna raye ko ba sa raye ina kuma kira ga 'yan kasuwa ku taimaka wa addini cikin abin da Allah ya hore muku kun ji wa'azi da aka muku kun ji kira da aka muku kun ji gargadi da aka muku ku fito fili ku taimaki addinin Allah kafin Allah ya canja ku da wasu ku taimaka wa addini matasa yanzu lokacin addini ne idan ka bari jirgin addini ya tashi ya barka zaka sha wahala ka shiga jirgin a tafi tare da kai yin addini baya hana kai karatunka na boko yin addini baya hana kai rayuwarka yin addini baya hana ka ji daɗi yin addini baya hana ka ci abinci mai kyau ku ji tsoron Allah ku taimaka sannan ma'aikatanmu na gwamnati ku ji tsoron Allah ku kulla alaka da malamai ku kulla alaka da ƙungiyoyin addini ku rinka taimaka musu mu haɗa kai mu mu gudu tare mu tsira tare da ƙarshe nake cewa a wannan ɗan zama da na yi na zo na isar da wannan sako na Allah wajibi ne a kaina in isar da wannan abin da Allah ya sanar da ni ban san komai ba Allah ya bani abin da ya bani kuma ni ba kowa bane kuma ni ba dan kowa bane kuma ba abin da nake da shi a duniya Allah ya bani wannan abin da in zo in sar muku ina fata abin da na faɗa na daidai Allah ya bani lada da ni da ku gaba daya wanda ne kuskure ko saboda jahilci ko karancin karatu ko karancin ilimi ko karancin shekaru ko rashin wayewa ko rashin fahimta ko rashin ganewa ko kuskuren ganewa ko fahimta ina neman yan uwana na wannan gari da suka saurare ni ko suka ji a kaset ko aka kai musu labari cewa an ce kaza ina neman afuwa ku ku yafe mun ku yafe mun ku yafe mun ku yafe mun kuma abin da na faɗa na daidai ina fatan Allah haɗan da ni da ku mu yi tarayya wajen lada zai iya yiwa ai kuskure zai iya yiwa a daidai to haka sai damar rayuwa take ai dungure a tashi ai dungure a tashi ai dungure a tashi kuma ina addu'a ga yan uwa malamai da suka sharrafa mu suka girmama mu suka halarci wannan fili don su sanya albarka Allah mai da su gidajen su lafiya Allah saka musu alkhairi kuma kuma Allah albarkaci rayuwar ku Allah sa ku gama da duniya lafiya Allah ya sa baɗi muna da rai da lafiya da zamu dawo mai wannan gida da muke zaune a nan guri muke ainihin wato kofar gidansa muke karatu shi ma muna masa addu'a Allah saka masa alkhairi da shi da duk wanda suke tare da shi makotansa suka ba da haɗin kai suke ba mu shawara Allah ba su lada ita kanta gwamnati ta ba da dama muke yin karatu na filinta muna fatan Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah ya ba su dama Allahumma izil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأعم عوزة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في كل شيء لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر